وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا شاترا قوت الربيع الأول شكرا تدبو ليا da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da ashirin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratul an'am wanda yau da yardar allah za mu tashi ne akan aya ta ɗari da ashirin da takwas a cikin suratul an'am wa yau mashiruhum jami'an ya mashirar jinni قد استكثرتم من الإنس نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
الله yake cewa wa yawma nahshuru wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'ashara al-jinni kad istakthartum min al-insi ka tuna ranar da Allah zai tashe su gabaki daya kalmar yahshuruhum tana nufin wato tayarwa bayan mutane sun mutu kuma a tashe su ya jami'an da aljan da mutum duka Allah tabaraka wa ta'ala ya jima'uhum fi mawqifil yawmil qiyama zai hada su a wani wuri guda ɗaya ranar tashin alkiyama zai ce ya ma'ashar aljin ya ku taron aljanu anan abin da ake nufi da aljinnu ana nufin shaidanu kenan قد استكثرتم من الانس حقيقه kun yawaita batar da mutane ai istaktartum min al-insi bil idlali wal ighwa'i kun yawaita batar da mutane da yawa yawan ku shaydanu kun batar da mutane adlaltum kaseeran min al-ibad kun batar da da yawa daga cikin bayi wa qala awliya'uhum min al-ins sai majibinta al'amarin su cikin wato shaydanu na mutane sai su ce rabbana stamta ba'duna bi ba'd ya ubangiji ai sashin mu ya ji dadi ne da sashi istimta'ul insi bil jinni shine kamar misalin idan mutum yayi tafiya suna da al'ada da a ɗabi'ar su ta larabawa idan mutum yayi tafiya ya sauka a wani wuri da yake akwai talauci kuma ya je wa kansa tsoron wato aljanu a wannan wuri ga tsoron talauci ga tsoron aljan to idan ya zo sai ya nemi tsari wai da da wani aljani sai ce a'udhu bi sayyidi hadal wadi a'udhu bi sayyidi hadal wadi ina neman tsari da shugaban wannan wuri yana nufin wato wani aljani shikenan wai idan ya zo kwanciya in ya kwana to wannan aljanun su za su bashi tsaro su za su bashi kariya wannan duk yana daga cikin istimta'ul insi bil jinn yadda ɗan adam yake amfanuwa da aljani ko kuma ka ce ɗan adam ya sa ainihin wato wai ku ƙara wannan abin mana malam ku ba kwa gane in ba ku ji ba sautin ba za ku iya fahimta ba wato ɗan adam ya zo nemi wani taimako ko wani agaji daga wajen aljani kamar yadda mutane suke zuwa suke yin tsafi ko suke zuwa suke yin me suke yin sihiri wannan duk yana cikin taimako da dan adam yake nema daga hannun aljani to Allah ya tsare mu nau'i na kafirci yana nan kala-kala aljani babu abin da ba zai sa dan adam ya ba akwai waɗanda ko sallah ma suna dainawa saboda tsabar suna cin moriya suna amfanuwa da aljani aljani zai ce maka idan kana son biyan bukata akan matsalar ka ta kaza to ka daina sallar la'asar ka bar masa la'asar ko ya ce ka bar masa magariba ko ya ce ka daina yin isha'i duk duk wannan yana cikin istimta'ul jin al'ins bil jinni to wannan kenan وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أو كما سمع الجنون سنا أمفانوا دان أدم الجني زي إيسا دان أدم يجي مسا ونا أبو الشيطانشي كما يدى سنا mace ma sukan iya aurar mace mace da ka sani ta dan adam aljani yana iya zuwa ya rinka alakar aure da ita duka yana faruwa wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana kuma mun kai ajalin mu wana lokacin mu da ka ainihin wato iyakance mana shine tashin alkiyama qala an-naru maswaakum Allah zai ce to wuta ita ce makomar ku khalidina fiha illa ma sha Allah kuna masu kaddara ma dawama a cikin ta ita wannan wuta sai dai lokacin da kuma Allah tabaraka ta'ala ya ga dama kamar yadda ce yace khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha rabbuka cikin suratul hud sai dai zuwa wani lokacin da ubangiji ya kaddara wato in ya ga dama ya cire su in ya ga dama kuma ba zai ainihin wato cire su ba to wannan kenan khalidina fiha illa ma sha Allahu inna rabbaka hakimun alim lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala mai hikima ne alimun kuma masani ne wasu suka ce khalidina fiha ma sha Allah ana nufin wato wato tun daga tun daga mutuwa da azabar da Allah ta tun daga rayuwarsu ta barzaku za su yi ta gamuwa da azaba azaba azaba har lokacin da Allah tabaraka ta'ala zai ainihin wato ta da alkiyama sannan kuma yi wa kowa hisabinsa kuma kowa ya san matsayinsa can Allah ya ce alam ahadi ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin yanzu ko bani adama ko kai dan adam ban yi maka alkawari ba ko kuma ba mu riƙi wato doka da oda ko ka'ida gare ka cewa kaka bauta wa shaidan ba kuma na gaya maka cewa shaidan din nan abokin gaba ne mabayyani gare ka Allah ce wa ani abuduni hada siratun mustaqim ku bauta mun ni ni kadai kada ku hada da kowa wajen bauta lalle wannan ita ce hanya mai gaggiya wa laqad adalla minkum jibillan kaseera afalam takunu taqilun kaga wannan shine fassara wannan aya din wa laqad adalla minkum jibillan kaseera afalam takunu taqilun da yawa yawa an halakar da an fatar da ku ta dalilin bin shaidanu da bin aljanu ba ku da hankali da yawa yawan mutane yau da kake ganin suna tsafi ko suna sihiri suna amfanuwa ne da ainihin wato aljanu a ga mutum ya zauna ya ce wai yana magana da aljani ko ga mutum kaji yana karban sako a wajen aljani duk bokayen da ka sani ana ce da su bokaye da suke ba mutane sa'a ko magani ai duk da aljanin suke mu'amala duk da aljanu suke mu'amala to kaga wannan ai bata ne shirka ne kuma sabawa Allah ne Allah kiyaye na'am
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
Allah ya ci gaba da cewa wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun kamar yadda muka tabar da masu shirka daga cikin mutane masu bauta aljan ko kuma aljanu da suke amfanuwa da dan adam wajen yin shirka to haka kuma muka jibintar da wasu azzalumai a bisa sashensu wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun kamar haka muke jibintar da ko muke sallada wasu azzalumai akan wasu ay nusallitu ba'dhum ala ba'd fa na'khudhu min adh-dhalimi bil-dhalim mukan mukan dora wani kan wani azzalimi akan azzalimi ba dan komai ba saboda me abinda suka kasance suna suna aikatawa yanzu ga mutum macuci ne yana cutar mutane sai ga wata rana Allah ya dora wani azzalimi shi ma ya cuce shi haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ko kuma kaga azzalimi da azzalimi suna kaunar juna suna son juna saboda sana'ar su ta zalunci ta yi daya komai nasu ra'ayin su iri ɗaya ne dan sun yi imani da cutar al'umma Imam Ibn Kathir yake cewa al-kafir waliyul kafir aina ma kana wa haythu kana kafiri dan uwan kafiri ne duk inda kafiri yake yana son dan uwansa ku ji wannan magana da kyau kafiri dan uwan kafiri yana son dan uwansa yana kaunarsa yace wal mu'min waliyul mu'min aina ma kana wa haythu kana haka mumini ma kuma masoyin dan uwansa mumini ne in dai mutum mumini ne to zai kaunaci dan uwansa ko mumini a duk inda yake kuma kowane yanayi yake cikin sha Allah yana kaunar dan uwansa to kaga ai an riga an raba arne ya so arne dan uwansa musulmi kuma fa ya so dan uwansa musulmi amma musulmi ya lalace ya ki dan uwansa musulmi ya kuma je yana son arne kaga ai bai yi ba kai da kake da izza kake da daukaka kake da matsayi kake da sharafa Allah ya sharrafa ka ya daraja ka ya mutunta ka ya kimanta ka sai ya ce ka so dan uwanka ka kaunaci dan uwanka mana mabarnata su suna kaunar junansu ko da kuke da imani ma kuma ku kaunaci junanku yawwa ya ma'ashar aljinni wal insi ya ku taron ya ku taron aljanu da kuma mutane alam ya'tikum rusulun minkum yanzu nan Allah kira yake yi ya ku taron aljanu ya ku taron mutane alam ya'tikum rusulun minkum yanzu wani manzo bai zo muku ba daga cikinku mai muku wazi mai muku gargadi da kusuna alaikum ko manzanni ba su zo muku ba rusul jam'i ne na rasul yanzu manzanni ba su zo muku ba daga cikinku ya kusuna alaikum ayati suna kissanta muku kuma suna karanta muku ayoyina in ji Allah wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada kuma suna yi muku gargadin gamuwa da wannan rana taku ita ce ran tashi alkiyama wannan ranar manzanni ba su zo su kai muku wazi ba qalu za su ce shahidina ala anfusina ya ubangiji mun shaida wa kanmu da kanmu ai annahum qad ballagu haqiqa waɗannan manzanni sun isar da sako ba ƙarya daman ko ba su faɗa ba ma yau matashadu alaihim alsinatuhum ranar da harshen su sai musu shaida ko baka so magana ba harshen ka zai shaida da hannu ma zai yi shaida wannan hannun zai yi magana da kafafuwa duka gaban nan sai sun yi shaida to za su shaida cewa lallai ya ubangiji mun shaida wa kanmu da kanmu وغرتهم الحياة الدنيا amma yadda al'amari yake rayuwar duniya ce ta ruɗe su ba su yi imani ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka yi wa kansu da kansu shaida a wannan lokaci lalle sun zama arna sun zama kafirai wannan aya tana da abin tsoro kwarai da gaske don lokacin ne Allah madaukin sarki zai haɗa mutane da aljanu ya musu wannan kira ya ce ba turo muku da manzanni ba kuma ba su yi muku wazi ba manzannin naku ba su ce muku akwai wata rana irin wannan da za ta zo ta kiyama ba ba a gaya muku ba hukun manta ne za su ce ya kware ku an zo mana ya ubangiji to ya aka yi kuka kafirce mun san zuciya wa gharratuhum alhayatud dunya rayuwar duniya ita ta ruɗe su san duniya da ƙin mutuwa damun shine tushen tsiya da barna wanda duk yake san duniya ya rungume ta ya ce ita ce haza wasalam ɗinsa to ya shiga uku ya lalace wanda kuma ya rungumi lahira ita yake nema yardar Allah yake nema don lahirarsa ta yi kyau ya rayu a duniya ne don ya nemi lahira ta wannan bai da nadama ranar tashi alƙiyama babu tabewa gare shi yana cikin la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ya ma'asharal jin ya ku taron aljanu wannan ya nuna ashe su ma aljanu Allah zai tambaye su tunda kun ji an kira su an tambaye su an ce ya aka yi wannan yana nuna ashe su din ma abin tambaya ne wal ins da kuma mutane duka to idan kun lura da ayan nan akwai dan abin da ya kamata a dan yi bayani yace ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'atikum rusulun minkum ya ku manzanni shin manzan ya ku mutane da aljanu shin manzanni ba su zo muku ba daga cikinku so ɗayan biyu ko dai a ce waɗannan manzannin da aka turo su waɗannan manzanni da annabawa da muka sani da aka turo su suna aiki ne akan mutane da aljanu kaga shi kenan sai mu wuce mu tafi ba matsala ma'ana an turo su kan mutane an turo su kan aljanu in ba haka ba to sai dai kuma a ce akwai manzanni a cikin mutane akwai kuma manzanni a cikin aljanu saboda kaga ai Allah cewa alam ya'tikum rusulun minkum to shi yasa malamai suka yi sabani shin su ma aljanu an turo musu da manzanni ne kamar yadda aka turo wa mutane ko kuwa an tambayi imam abdullahak rahimahullahu ta'ala wannan tambaya sai ce ya kwarai kuwa aljanu ma suna da nasu manzannin kamar yadda mu ma muke da namu manzannin yake gaya mai tambayan kai baka karanta wannan ayar ba ta cikin suratul an'ami ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'atikum rusulun minkum inji imam dhahak kenan kaga a ra'ayinsa akwai manzanni cikin aljanu akwai manzanni cikin aljanu rusulan min al-insi wa rusulan min al-jinn akwai manzanni cikin mutane ma kuma kamar yadda yake akwai a cikin aljanu da sauransu imamul kalbi yake cewa manzanni sun kasance kafin zuwa annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama kafin zuwa manzanni sallallahu alaihi wa sallama ana turo su ne zuwa aljanu da mutane ina fata ana fahimta ma'ana an tuturo duk manzannin da suka zo an turo su zuwa ga annabawa ga manzanni ga afwan ga aljanu kuma an turo su zuwa ga mutane yani yub'asuna ila aljinni wa ila insi jami'an annabi ne mutum amma aikinsa ana turo shi zuwa ga mai mutane da aljanu to wannan magana tana da wato alamar karfi saboda in za ku tuna annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya je yayi wa mutanen ta'if wa'azi suka jejjefe shi ko da ya fito ya dawo ya zo ya tara aljanu ya musu wa'azi ko ba ka bane yawwa can cikin surul akaf da Allah ya bada labari wa sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumin mundirin sai suka ce me qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa da'i Allah annan Muhammadu ne ai shine da'i Allah shine wanda ya musu kira zuwa ga Allah sai suke cewa mutanen su yan uwansu aljanu ya qaumana ya ku mutanen mu ajibu da'i Allah ku amsa mai kiran Allah shine annan Muhammadu kaga shi annabin sallallahu alaihi wasallama ga mutane ne da kuma me da kuma aljanu Imam Ibn Kathir Allah masa rahama ya yi bayani dalla-dalla ƙarƙashin tafsirin wannan aya ɗin ga ɗaliban ilimi in Allah ya sa an samu damar komawa abdullahi ɗan abbas shi ya raba ƙafa ya yi bayani ya ce rusulu minal jinni minal insi wan nuzuru minal jin yadda al'amari yake shine manzanni dai duk wani manzo to daga cikin mutane ne amma kuma su ma aljanu akwai masu wa'azi a cikinsu kun fahimce ni yawwa in dai manzo ne to a cikin mutane ne amma su aljanu akwai masu wa'azi malamai ke haka abdullahi dan abbas ya faɗa kamar yadda ibn kasir ka cikin tafsirin sa imam ibn kasir ya dada karfafa zance cewa fa lallai manzanni gabaki ɗayan su a cikin mutane ne ya kawo dalilai cikin su fadin Allah ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi inna auhayna ilaik kama kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi kaga wannan auhayna ilaika ilaika Allah ce mun yi wahayi zuwa gare ka kaiwa Muhammadu wan nabiyina da kuma da kuma da kuma annabi Nuhu kai kama auhayna ila nuha kama yadda muka yi wahayi zuwa ga Nuhu wan nabiyina min ba'dihi da kuma sauran annabawa bayan annabi Nuhu anan gurin Allah yana nufin mutane annabawa mutane ko manzanni mutane ko kuma ana nufin aljanu mutane mutane ne to kaga wannan hujja ce mai karfi kwarai da za ta nuna cewa ashe wa'ayin da Allah iyo na manzanninsa zuwa ga mutane ne kawai sannan da faɗin Allah rusulan mubashirina wa mundirina li Allah yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusuli mubashirina wa mundirin dinnan rusulan mutane ne gaba ke ɗinsu masu bishara da gargadi saboda mutane kar ya zamanto li Allah ya kuna linnasi alallahi hujja dan kada ya zamanto mutane suna da hujja akan ubangiji tabaraka wa ta'ala ba da rusuli bayan manzannin da aka turo musu kenan kaga dai manzannin mutane ne waja'alna fi zurriyyati nubuwata wal kitaba ka gani muka sanya a zuriyarsa annubuwa annabawa kaga su ma dai duk mutane ne ko yawwa وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ومسوكر بدا من زنيك فنك يا محمد فأتي صلى الله عليه وسلم فأتي سيوة أن سنك سنك سنة شن أبنشي كما سنة زوا كاسوا kaga kenan dai duk mutane ne ko ba ka bane wa ma arsalna min qablika illa rijalan haka Allah ya ce illa rijalan nuhi ilayhim ba mu turo kafin kai ba manzanni face mazaje ne muka turo mutane rijal kaku aljani ai bara ce da shi rajul ba nuhi ilaihim min ahli alqura sannan aljanu kuma ya kamata ku sani ga baki ɗayan su fa suna bin dan adam ne ko ba haka bane yawa aljanu suna bin dan adam ne matsayin su da darajar suna bin bayan dan adam ne so jama'a zance mafi inganci ko da wani zai je ci karo da maganar malamai akan shin akwai aljani a afon akwai manzo a cikin aljanu ko babu to rajihin magana shine dukkan manzannin da Allah ya turo a cikin mutane ne ba a cikin wato aljanu ba yawwa ka karanta gaba ne ba karanta ba
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم أنشأكم من ذرية قوم آخرين نعم
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين
Allah ya ce zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura Allah ya turo manzanni ne dan kada ubangijinka ya zamanto ya halakar da alqarya muhlikal qura bi zulmi an gane ko zalika yani zalika alladhi qasasna alayka min amri rusuli ya muhammadu abinda muka kissanto gare ka na al'amarin manzanni dinnan da azabtar da waɗanda suka karyata su ba don haka ba don komai muka turo manzanni ba don kada a ce Allah ya halakar da wasu alkariya ne wato da zalunci ai lam yakul muhlikuhum bi zulm abinda ake nufi Allah fa bai zai halakar da wata alkariya da zalunci ba inna inna rabbaka laysa bi zallamin lil abid ubangijin ka fa ba mai zaluntan bayi bane lam yakul rabbuka muhlikal qura bi zulm an gane ko Allah bai zai halakar da ainihin alƙarya da zalunci ba ko kuma ka ce lam allam yakun rabbuka muhlikal qura muhlikal qura bi zulmin ay muhlikal qura bi shirkin bi shirki man ashraka Allah ubangiji yayi alƙawari bai zai halakar da alƙarya din gurin gum saboda shirkar masu shirkan cikin ta ba idan mun fassara az-zulmu bi ma'anar shirk alƙawarin ubangiji eh za a je a ta shirka din amma Allah zai yi haƙuri baya son shirka ba wanda ya fi Allah kin kishiya a duniya amma Allah zai ta hakuri sai an zo kiyama da ya biye nauyin zunubin shirka da laifin zunubin shirka to da an yi shirka da duk sai ya halakar da duniyar gaba ɗaya da al'umma take cikinta to zalika Allah ya kun rabbuka mulikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun da zai yi haka ba alhalin ma'abuta wannan alƙarya din zafalallu ne gabalallu kamar ka ce ba a yi musu wa'azi ba ko ba a yi musu gargadi ba lam yunzaru za mu halakar da su ne bayan mun turo musu da manzanni sun yi musu gargadi ma'ana zuwan manzanni din hujja ce ko ba ka bane yawwa Allah ba zai halakar da al'umma ba tare da an musu tambihi ba Allah ba zai halakar da al'umma ba ba tare da an musu tazkiri ba Allah ba zai halakar da al'umma ba ba tare da an turo musu da manzo ba dama aikin manzo din tambihi da tazkiri ko ba haka bane inda a ce la'alla a ce Allah ya halakar da su ba mai wa'azi ba mai gargadi to wani ya iya cewa Allah ya halakar da su ya zalunce su wal iyazu billah Allah kuma baya zalunci ko ba haka bane yawa to amma shi ya kafa wa kansa ka'ida cewa ba zai halakar da mutane bi zulmin ba wali kullin darajatun mimma amilu kowaɗanne al'umma kowaɗanne jama'a suna da darajat matsayi mataki mataki mimma amilu dangane da abinda suka aikata fi thawabi wal iqab dangane da lada da kuma ukuba ala qadri amalihim fi dunya a bisa gwargwadon ayyukan da suka aikata a duniya wa minhum man huwa ashaddu azaban cikin mutane akwai wanda za a yi mai tsananin azaba tsananin azaba wa minhum man huwa ajzalu thawaban a cikin su kuma akwai wanda yake da wato tsananin lada lada mai girman gaske wani ya fi kowa azaba wani bala'i ne kurin yana mutuwa wuta zai shiga mala wani kuma yana mutuwa aljanna zai shiga wani kullum darajatun mimma amidu ke ko ba ka wani shi sa manzo Allah faɗa hatta aljanna din mataki mataki ne kaddara an shiga aljanna ko to aljanna din mataki mataki ne yadda ka san matakalar gidanka akwai ta ƙasa ko akwai ta uku ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas akwai ta sama akwai ta ƙasa to haka aljanna ma wanda ya fi ka ibada da tsoron Allah to ya fi ka matsayi kar ku ɗauka cewa da wanda ya kwana yana sallah yana azumin nafila yana ibada yana tauhidi yana akida da wanda yake dan 50-50 raba da raba yau ai kafirci yau ai bid'a yau ai kaza Allah da ya taimaka ya lallaba an dan shigar da shi aljanna a ce wai in sun shiga aljanna matsayinsu ɗaya ba ɗaya bane duk wanda ya fi ka kusanci da ubangiji to kuma aljannarsa ta fi taka girma kuma ta fi taka matsayi ya kamata kusan da wannan shine wali kullin darajatun mimma amilu haka kuma zunubi ma wanda yake da zunubi guda dubu biyu azabarsa ba ta kai mai zunubi dubu ashirin ba kuma wutan ma ɗaki-ɗaki gida-gida ne malamai suka ce yadda ka san kasan kankana ko ko ba ka san kankana ba kasan kankana kasan kankana haka take 'ya'yanta a ratse a cikinta ba kamar 'ya'yan gwanda take ba ta wutar jahannama kamar kankana take eh laba laba kaji dattawa ke kowa da gidansa da wahala ka ga ɗa biyu a cikin gida ɗaya to haka wutar jahannama kowa da ɗakinsa ba wanda yake takura wani Allah ya tsare mu wani kaga kaga a nan duniya wataƙila akwai matsi to idan ka je kai dai za ka yi cikin azabar ka Allah ya tsare mu wani ya ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya amalun ubangijinka bai kasance mai gafala da rabkana dangane da abinda mutane suke aikatawa ba a kira'ar ibn amir wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun mana duk abin da ake fa Allah yana sani kar ku tsammanin wai akwai abin da ya buya ga Allah bai sani ba komai wallahi ya sani da wanda zai barna a fili da wanda zai a boye akwai fatake akwai mabarnata da su suna barnar amma a ɓoye suke yi to an ɗan fi son wannan dama-dama da wanda yake almujahir wanda yake bayyana sabo kai wannan Allah baya son sa to ko sabon ne ma mutum yayi a ɓoye ya ɗan fi dama-dama da wanda zai yi zina a ɗaki ya ɓoya da wanda zai zo bakin titi ya tsare yarinya ya kwantar da ita ya zina to wanda ya bayyana ɗin a shaddu ai ya fi tsanani ya fi muni ya fi gatsani wa ubangiji tabaraka wa ta'ala to ko wanda ya ɓoye da wanda ya bayyane da wanda ya hau jirgin sama ya yi barna ko ya hau jirgin sama ya sama sai ya luluka sama ya je ya barna da wanda yake a ƙasa da wanda ya tona rijiya ko gidan ƙasa ya shiga yi kowa Allah yana gani kuma Allah ba ga falalle bane kuma malam Allah zai baka lissafi kuma duba ƙwarewar ubangiji malam ƙwarewar hisabun wato sai a zo a baka takarda littafi za a baka hannunka kai za ka yi bayanin abin da ka yi a nan duniya baka da memorin da yake rike maka dutsiyar da kai ko alherin da kai da yawa mutum zai aiki alheri sai ya manta haka kuma da yawa mutum zai aikin sharri sai ya manta sai ci gaba da aikatawa amma wallahi idan ka je kiyama malam tun daga ranar da aka ce ka balaga to za a baka littafin ka rinka karatu ka ta bayani komai kai na yi kaza na aikata kaza na yi kaza shine ma'anar ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka da kanka kuma lallai ka isa ka yi wa kanka da kanka hisabi ba ma sai Allah ya sa ma baki ba ka karanta da kanka zaka ce kai lallai sakamakon ka wuri kaza ne man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wanda duk ya shiryu ya shiryu dan kanshi mai shirya ya shiryu da me dan kansa in kai sallah dan kanka in kai nafila dan kanka kai sadaka dan kanka in ka je makaranta wa'azi ka saurari ilimi ka samu lada dan kanka in ka ki zuwa ma dan kanka in kai zina ma dan kanka in kai caca ma dan kanka ka zama dan wuta dan kanka ka zama dan aljanna dan kanka ka zama salihi dan kanka ka zama dan iska ma dan kanka duk abin da mutum yayi dan kanshi kaga ai malam iya adalci ba mari ba sansani da za a ja ka a ce sai ka je masallaci ka yi sallah babu kaga dama je ka kaga dama kar yi amma inna rabbaka la bil mirsad ubangijinka yana nan a madakata mafaka yana nan yana jiran kowa sai ya zo إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم أدا kowa sai ya je ba wanda ba zai je ba ko arni ma yadda akwai mutuwa ya ko sai dai zuwan ne kawai yake shakkar cewa ba lalle bane ya je shi a wajensa to muna fatan Allah ba mu tafiya a sa'a wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ubangijinka shine mawadaci kamar ya mawadaci mawadaci akan halittarsa wallahi Allah bai bukatar kudi a wajen mu kuma Allah bai da bukatar wani abu na ku inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah shine ar-razzaq shi yake azurta mutane shine ma'abucin karfi ba ya da bukatar komai a wajen bayi zurrahma kuma shine ma'abucin rahma bi auliya'ihi wa ahli ta'atihi ga waliyansa da waɗanda suka yi masa da'a lalle Allah tabaraka wa ta'ala zut tajawuzi ne ma'abucin kau da kai da yafiya ne in ya sha yuzhibukum in ya ga dama ba zai iya halakar da ku duk duka ga baki daya ko bai zai iya ba zai iya ba ku sani ba fa yanzu ba ana ma magana ubangiji ba dawo kan dan adam ba yanzu manyan manyan kasashen nan na duniya da arnan nan suna fada makaman kare dangi da ake fada waɗannan makamai da ainihin ake harba su akwai makamun da in aka harba shi wallahi nake gaya maka zai halakar da mutane gabaki daya akwai wanda iska kawai yake bi duk inda iska inda iska ta kada inda an shaƙe shi to sai an mutu yanzu akwai makamin da za a tashe shi a nan kano duka duka girmansa ba zai wuce drum ɗaya ba drum ɗaya ka san drum ko drum ɗaya drum ɗaya in aka tashe shi a nan kano na rantsi da allah idan ka zo ko sai ka ce ba a taɓa yin wani ɗan adam a nan ba to malam kogi ma fa wuta yake kamawa da shi kogi kogi kogi sai ya kama da wuta kasar gabaki ɗaya ranar da gewa za ta yi ta ƙone ta fashe gidaje su diddige ta hausu ne ya zama kufai babu wani ɗanyen abu da zai rayu kuma wannan yana nan yana nan yana nan yanzu a duniya akwai waɗanda sun yi su sun ajiye saboda gudun ko ta kwana ko za a zo a takura musu ai akwai ƙasashen da amerika kanta bata isa ta taɓa su ba tana jin tsoron su suna nan ko kasar koriya din nan da ake magana ai ai ba sa jin tsoron america ba sa su keta ta suke saboda sun san me suka taka to suna nan waɗannan makaman malam to wannan ɗan adam ne ya yi shi ba to ina ga Allah ina ga Allah ina ga Allah akwai makamun da in aka zuba shi a nan unguwar ba wanda zai tashi wallahi suna zuba shi ba wanda zai tashi sai dai in wanda zai tashi din baya numfashi idan baya numfashi to shi kenan shi zai iya rayuwarsa amma in dai wannan iskar da muke sha mu sha mu zubar in dai ita mutum zai amfani da ita to ai zancen sai ya kare biological biological weapon ko biological to la ilaha illallah ka ji wani mutum in ya sha sai rinka narkewa kamar man shanu ko man gida karamin kenan akwai akwai wani masanin waɗannan abubuwan ne da wani wani wani lecturer ne a jami'a da ya karanta irin waɗannan abubuwan haka yake bani labari na zauna yake yake karanta abu abun ya abun mamaki kwarai da gaske na ce lalle Allah mai girma ne lalle Allah mai girma ne lalle Allah mai girma ne so mu ji tsoron Allah kuram in ka ji irin wannan ya kara maka yadda da Allah to in dan adam zai yi wannan to kuma dan Allah dan an ce ubangiji zai halakar da mutane in ya sha yuzhibukum in ya ga dama zai iya tafiyar da ku ويستخلف من بعدكم ما يشاء kuma ya maye wasu waɗanda za su biyo bayanku sai a wani shakka la Allah zai iya kawo wasu halkan gairakum amsal wa atwa wanda suka fi ku kuma wanda suka fi ku da'a kama an sha'anakum ko kama an sha'akum min zuriyati qaumin akharin kama yadda Allah ya tayar da ku daga zuriyar wasu din mana iyayenku da suka gabace ku ba sun gabata ba yanzu anan akwai wanda zai irga mana kakansa na bakwai yana ina kowa yana da kaka aiko duk tsiya kana da kaka to kakanka na bakwai yana ina to na shida yana ina kai na biyar ma yana ina kai na hudu ma yana ina su ne asalinka sun tafi ko ba ka bane Allah ya tafiyar da su ni dan nan da kake gani watakila zan zama kakan wani ne na arba'in nan gaba kakan wani ne na arba'in amma bai ma sanni ba zuriya ta ce amma ba su sanni ba ba su da labari na Allah ya tafiyar da ni lokaci na ya kure ni ma ina da nawa kakan na 40 ko na 100 ma amma ban san shi ba yana ina Allah ya tafiyar da shi malam ga kyakkyawan misali muna gani dukkan mu na ina iyayenmu da kakanninmu da suka gabata suna ina Allah ya tafiyar da su shikenan fa tafiyar wanne kawai ba wai an zo an tafiyar da mu lokaci guda bane amma tsitsince mu ake dauke wancan a dauke wannan a dauke wannan a dauke wannan ko ba ka bane wa fi kulli yawmin lana maitun nushayyi'uhu kowace rana muna da mamacin da muke rakawa kullun sai mun raka wani ina muke raka shi kabari gobe kuma mu za a raka wallahi ko dai hamil ko mahmud ko dai ka dauki wani ka kai ko kuma wata ran kai za a dauka a dora akwai jarumai da suka fi kowa jarumta amma sun mutu duk jarumtar mutum sai dai a tukuke shi a dora shi a cikin wannan makarar a je a kife shi akwai waɗanda suka fi kowa tsaurin kai sun mutu a wanda ya saura a cikin su wannan bai zai zo ba gare mu ba inna ma tu'aduna la'at karata lalle duk abin da aka yi muku alkawari na za a tayar da ku to wallahi mai zuwa ne na matu a duna min maji sa'ati wal hashr na zuwan ainihin wato kiyama lalle mai zuwa ne Allah ne faɗi kansa ya ce wallahi sai ya zo abinda aka yi muku alkawarin nan wallahi sai ya zo ba muku alkawarin kiyama ba to wallahi za ta zo ba ni na faɗa ba ba Allah ne shine la'at zai iya cewa atin inna ma tu aduna atin da abin da aka muku alkawari zai zo amma yace la'at wallahi sai ya zo lamu daga sanki ka'inun kenan wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba za ku gagari ubangiji ba yudrikukum haythu ma kuntum Allah fa zai riske ku duk inda kuke aina ma takunu yudrikumul mautu ولو كنتم في بروج مشيدة duk inda kuke wallahi mutuwa sai ta riske ku ko da kuna cikin tafka-tafka manya-manyan gidaje ne da aka musu kwalliya aka musu ado aka filasce su aka gyara su masu manya-manyan kofofi ka sa kofa ka kule don kada mutuwa ta shigo ashe ka rufe da ita baka sani ba sai ce mai mana
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
gaya musu ya kaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki ku ci gaba da yin aiki ala makanatikum ala halatikum allati antum alaiha a bisa halin da kuka kasance kuna kai i'malu ala ma antum alai ka je ka ta aiki a bisa abin da kake kai ko kuma ana nufin ka tabbata akan abin da kake kai amma fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar da sannu za ku san waye yake da kyakkyawar makoma ko gida kyakkyawan gida gidan kwarai waye yake da gidan aljanna kenan shine aqibatu dar kira'ar hamza wal kisa'i فسوف تعلمون من يكون له maimakon man takuna lahu aqibatud dar man takunu lahu man yakunu lahu kana aqibatud dar innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle ku sani cewa Allah baya rabautar da azzalimai la yus'idu man kafara bi wa ashrak kuma la yas'adu man kafara bi wa ashrak duk wanda ya kafirce da ni yayin shirka ba zai rabota ba kwata kwata to Allah kiyaye mu kamar wannan ana cewa malam duk abin da zaka yi kaje kai ta yi ka je in aikin alheri ne ka je ka ta yi in sharri ne kuma kake yi to ka je kai ta yin sharri amma da sannu za ka san waye yake da gida na kwarai waye kiyamarsa za ta yi kyau shi ne wadda ya ba Allah to bari mu ji daga cikin ɗabi'un waɗannan mushrikai mai kuma suke yi
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم نعم
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم haka
ساء ما يحكمون
mushrikai sun kasance suna ainihin raba abinda suka noma na gona da dabbobi da suke da shi da 'ya'yan itace da sauran dukiyarsu suna ba wa Allah rabansa kuma suna ba wa gumakansu ma rabansa mana sai su ce wannan na Allah ne wannan na gunki ne mun gani dabbobin na waɗannan na Allah ne Allah gaskiya kenan wannan kuma na gumakansu ne su ma kuma duk allolin ne a wajensu للأوثان الأوثان نصيبا ولله نصيبا الله yana da rabo gumaka ma suna da nasu rabon to ya suke rabon Allah ya za a yi shi tunda Allah aka bawa duk wanda aka ware ko amfanin gona ko dabbobi da aka ware aka ce na Allah ne to wannan shine in an yi ba ko ake bashi sannan shine kuma an samu miskini masaki ake bashi kutare ne makafi ne gajiyayyu ne wanda suke neman taimako sai su bashi ina so ku fahimci wannan wannan ana ba da labarin mushrikai kafirai makiya Allah su ma sun san da muhimmancin taimakon gajiyayye taimakon wa mabukaci gajiyayye to wannan kaga na Allah kenan na Allah sai a bawa miskinai a bawa fakirai in an yi baki sai a ɗiba cikin rabon Allah a ba su to na gumakan fa ya ake su sai a sayar da amfanin ko dabbobin misali ko ka ɗauka na kuɗi ne kuɗin sai a ɗauka a yi ta hidimar wannan gumaka wannan gumakan ake wa hidima da wannan kuɗin tun da daman nasu ne wani lokacin akan samu rabon Allah sai ya fada cikin rabon gumaka idan rabon Allah ya fada cikin rabon gumaka ko wajen kasabtawa wannan ya dan fada can to sai su a a bari ai tunda na Allah ne shi ya Allah mawadaci ne a bari sai a bawa gumaka idan wani abu na rabon gumakan ya fada wajen Allah kuma wannan wanda suka ware a Allah din tabaraka wa ta'ala sai su a ba za a bar Allah ba ba za a bar Allah ba sai su kwace sai su ba gumakan su sai su ce ai waɗannan ai waɗannan allolin ai mabukata ne ina mutaja ina so ku lura da wani abu guda kun ga suka ce tun da shi Allah ne ai mawadaci ne ko mawadaci ne ya yi kyau wannan na gumakan kuma in nasu ya fada wajen Allah sai a ce a bayar tun da Allah mawadaci ne su sun fi Allah bukata kenan su mabukata ne su mabukata ne idan wani abu da suka ba wa Allah ya halaka ko ya tawaya ko ya rabu ba su damu ba kamar abinda suka ware wa ubangiji idan ya sangarta ko ya sangarta ko dabbobi ko suka bata ko na ba su damuwa amma in na gunki ne ya halaka ko ya sangarta kamar dabba in ta gunki ne ta bata ta gudu to fa dole sai an je an yi karo karo an zo an cika ta amma na Allah sai ya ce ya ba komai kawai to shine Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan ayar da muke karantawa yanzu waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiba mushrikai sun sanya wa Allah tabaraka ta'ala cikin abin da Allah ya shuka a bayan ƙasa na daga amfanin gona wal an'am da kuma dabbobi sun shanya wa Allah wai nasib wai shi ma wai yana da me yana da rabonsa kalmar mimma zara'a tana ɗaukar mimma khalaqa abinda Allah ya halitta cikin amfanin gona da abinda Allah ya halitta cikin dabbobi wai an sanya wa Allah wai shi ma yana da nasa rabon sannan kuma su ma abinda suke shirka da shi suke hada Allah da shi wajen bauta shi ma yana da rabo kaga anan tarayya da ubangijin kenan faqalu hadha lillahi bi zamihim sai ce wannan shine na Allah bi zamihim wato araya wasu kalmar azzam a larabci shine alqaul min ghairi alhaqiqa zancen da yake ba na haƙiƙa ba wa hadha li shuraka'ina sai ce wannan kuma wannan kuma na wato gumakanmu ne wancan na Allah wannan kuma na gumakanmu fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wanda suka ware wa gumakansu baya tafiya wajen Allah kwata kwata ko ya fada wajen Allah sai sun dauko sun dawo da shi amma wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim wanda suka ware wa Allah kuma to shi kuma yana komawa zuwa ga abin shirkan nasu yayin da ya fada can sai su ce a bari ina fata ana fahimta subhanallah alazim sa'a ma yahkumun Allah ya ce tir da abin da suke hukuntawa ko suke aikata wannan abu bai yi ba sun sun sun bautawa abin da yake gajiyayye tunda kun yarda wannan abin gumaka da kuke bauta musu gajiyayyu ne mabukata to don me yasa za ku bauta musu kuma yanzu Allah din in har Allah Allah ne da gaske a wajen ku ya kamata ku zo ku daidaita Allah da wani ku raba wani abu ku ce wannan na Allah ne wannan na wani Allah ne yadda za ku ba wa Allah shi ma haka wacce haka za ku ba shi subhanallah to Allah kiyaye mu to shine sai Allah ya ce mai kuma bayan nan
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
وكذلك زين لكثير من المشركين Allah ce kamar haka ne muka zayyana wa da yawa yawa cikin mushrikai kama zayyana lahum tahrim al-harth wal an'am kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikeen qatl awladihim shuraka'uhum haka kuma suke kashe ainihin wato 'ya'yansu. da yawa yawan cikin mushrikai suna kashe 'ya'yansu dan me don jin tsoron talauci shuraka'uhum din nan ana nufin shayatinuhum shuraka'uhum waɗannan shaidanin nasu suka zayyana musu rinka kashe 'ya'yansu ku daina barin 'ya'ya talauci zai dame ku zayyanu wa hassanu lahum wa'dal banati khifatal ailati suka zayyana musu suka kyautata musu suna ganin cewar abu ne mai kyau ku rinka kashe 'ya'yanku mata saboda jin tsoron talauci me yasa aka ce da waɗannan shaidanu shuraka yace shuraka uhum kazalika wa kazalika zayyana likathirin min al-mushrikeena qatla auladihim shuraka'uhum shuraka'uhum din waɗannan su ne fa'ilai mushirkansu shaidanunsu su suka zayyana musu kakkashe 'ya'yansu lirduhum don su halakar da su su tashe su da kan addini na kwarai su ɗora su akan kashe 'ya'ya waliyalbisu alaihim dinahum don su cakuɗa musu kalmar liyalbisu yana nufin liyaklitu su cakuɗa musu addininsu liyudkhilu alaihim ash-shakka fi dinihim kamar da Abdullahi dan Abbas yace su shigar musu da shakka a cikin addininsu dan da sun kasance akan dini Isma'il suna kan addinin Annabi Isma'il sai canja musu walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya ga dama da ba su aikata haka ba ina wai ana abin da ake nufi ba fa sun fi karfin Allah bane suke yi kada wani ya dauka cewa wai kafiri yana kafirci ne ya fi karfin Allah ba yanda Allah zai yi da shi to shine ma'anar wannan ma'ana suna yi din Allah ne ya ga dama su yi amma ba wai sun fi karfin Allah bane da mai bin Allah da wanda bai bi Allah ba wanda ya fi karfin Allah yawa amma dai kawai jarrabawa ce jarrabawa ce yayi kuma ba su ci jarrabawa ba ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون كجالس يا محمد da abin da suke kirkira na ainihin wato ƙarya lalle ubangiji yana nan yana madakata yana kuma sauraron su kuma zai dauki mataki a kansu wannan aya din ya koyan uwana tana mana bayani ne dangane da wata ɗabi'a da mushirkai a da can suke da shi kuma yanzu ma ya zama da mushirkan da musulman ma duk suna yi katlul aulad kashe yaya suna kashe yayansu don me yasa suke kashe yayansu shaidanunsu malaman shaidanunsu suka ce su rinka kashe yaya saboda talauci ya yawa a rinka kashewa a daɗin ba su da na'urar da za ta hana ɗaukan ciki ka gani sannan ba su da maganin da za su sha in an ɗauki cikin yardar da ya zube kaga biyu ba su da allurar da za su yi su barar da ciki to dole su bari sai ta haihu so in ta haihu sai su kashe to mu kuma yanzu tunda akwai zamani ya zo akwai allura da za ka yi allura ɗin in kai wa mace abin da ke cikin cikin nata zai radar da ke malam tabbarar da shi kurin ya bi jini kawai ya tafi ya riddige kurin guda-guda zai ta fita suna yi akwai likitoci suna nan akwai asibitocin da sun shahara a ƙasar nan da zubar da cikin mata kuma yanzu kansu tsaye suke ba abin da ya dame su ko satin nan da ya wuce akwai matar da ta zo gida ta same ni tana cikin damuwa same ni ba ta karɓi lambar waya ta buga mu cikin dare dare ma ya yi can wajen karfe 11 ko 12 na yi mamaki na ɗauki da wayar na ji mace amma za ta yi kuka Allah taimaka mata me ba wallahi malam na aikata wani abu ne na ce me kika yi ya dai a ce mai na ce faɗi mana ai ta je ne allura ta je ta yi kuma take ta zubar da jini jini ya ƙi tsayawa ka duba makircin dan adam fa na ce to me na damuwa kin yi allura jini yana ta zuba ki tsayawa me yana taimaka miki me abun tsoro sai a gaskiya abin da ya faru ciki ta dauka ta dauki ciki kuma ta gaskiya ita ba ta so ta je kurin ta je likita ya mata allura suka radaddagar da shi ta je ta zubar da shi ya bi jini kuma Allah ya jarrabe ta jini yanzu ya ki tsayawa yana ta zuba da sanin mijin kika ita ce da sanar na ce to kin shiga uku a ɓarai ku da gaske aya wannan daren ya kamata gabata fata wanda ba za ta yi bacci ba ɓarai da gaske kashe ɗan adam me yasa wallahi malam ai ƴaƴanmu ne da muke haifa sikila ne kuma muna ta wahala kaza kaza kaza na ce to ya aka yi kika bari kika ɗau cikin shi mai gidan naki ya aka yi ya bari ya miki cikin tunda ba kwa son ƴaƴa ko ba ka bane shi sakila tunda shi sakila ne sai a halakar da shi kuma da Allah ya ba ku sakila bai ba ku din magani ba da Allah ya ba ku sakila ku kuke warkar da shi sai ku yi tsarin haihuwa ba laifi akwai planning ana yi idan haihuwar akai akai ne sai ki rinka hutawa ki bari idan kika shekara uku hudu wannan tunda kina ma larura ba laifi ki shekara uku hudu ma ki ta allura ana dakatar da haihuwar sai yaron ya dan tashi ya dan tasa ya dan yi kwari to sai kuma a daina yin allurar dakatar da cikin sai ki dauki wani cikin kuma Allah zai tsare miki shi amma dan me za a bari a dauki ciki kuma je a zura a je a barar da shi to wannan ma ana yi da yawa ana gaya muku mata duk wanda yake harka da mata yake karantar da matan aure a makarantu zai ji irin wannan kwama calar da ake sa suke yi ko suke yi yanzu akwai mutumin da yana auren yarinya budurwa daga aurenta saboda ba a son yaya yanzu ba a son yaya malam kaɗan ne suke son yaya wanda Allah ya jarabe su ba su haihuwa su suke son yaya sai kaɗan daga cikin mutane suka damu da yaya gaskiya amma waɗannan yayan da suke zuwa kurin dai accidentally dai suke ta fitowa ba wai dan an damu da su bane ana ganin an yi yawa to da mutum ya aure yarinya budurwa kawai sai je ya kai ta kawai a fara yi mata allurar fulani yana auren yarka yana auren ta wai shi dan duniya ne wai ba san ta fara haihuwa ya daga shekara ɗaya ba a gama al'amura ba kawai sai ta zo shekara ɗaya ta zo ta zo ta haihu ka ji fa kai dan Allah sai ka ce ana auren ne dan dan dan dan abin nan subhanallah sai a je a sa yarinya ce ta fulani ce ta fulani to daga baya kuma ta zo ma likitoci suna faɗa duk wanda ya je fara yin fulanin ma bai fara haihuwa ba to rikicewa ke zaman matsala ta zo ta nemi haihuwar ma ta gagara suna nan da yawa yanzu yarinya fa yarinya kana neman auren ta fa da ka fara mata magana kai wallahi ba ka san haihuwa sai ka tana wallahi ni ma ni ma dai ba damuwa ne da yaran nan bai an zamanin nan wani za ka yi eh tana yi tana duba aljihunka Allah kuwa makaryatan banza makaryatan wani ko musamman mutumin da ya yi aure da ya tara yaya sai je nemo wata budurwa wai yanzu har juya neman juya ake kun san juya irin matan nan juya ya san akwai akuya juya wai jinki ya juya wadda ba ta haihuwa to waɗannan ake nema sun fi kasuwa yanzu tunda ya samu wasu sun haihu sun haihu to bari ya samu wata wanda ba ta haihuwa ya dire ta kurin ya ta ta yana ciyar da ita abinci tana ci tana kiba tana aski ba ta haihuwa irin wannan ake nema Allah nake ga muku ko kuna nan kuna zaure kun san ma me yake ana gaba ku mance ni bane ba ai to akwai waɗanda suke rikici da matansu kuma ba sa so a haihu a ɗauki ciki su zubar suna nan da yawa wai me ba aikin yi makarantu yanzu na gwamnati babu karatu ba sana'a in an gama jami'a ba aiki kaza kaza kaza kaza cewa kai dole ka gama sai ka aikin gwamnati ka je kai sana'a mana ka je kai aikin hannu ka tafi duk inda zaka je ka nemi abin da zaka ci ka sha kawai dan ba a samun aiki rashin samun aikin Allah ne hana aikin koko dai gafiyoyi ne da beraye da Allah ya jarabe ku da su na'am ina so in tambaye ku yanzu rashin aiki da ake da shi a ƙasar nan babu wurin aikin ne babu kamfanin da za a bude ne a ɗauki mutane ko kuwa akwai azzalumai ne ake samu ma'aikata ya kamata a ɗauki mai aiki ma'aikata ma'aikata mutum hamsin shugaban wurin sai ya daure in ya yi ƙoƙari ya ɗauki ashirin da biyar ashirin da biyar ɗin ya zube albashinsu aljihu mutum ɗaya a ɗora masa aikin mutum biyar a ofis ɗinsa kai ɗaya kana aikin mutum biyar kai ɗaya kana sa hannu a fayil ɗin da ya kamata sai ya bi ta ofis biyar a ka'ida aiki amma duk kai kaɗai za a tara maka wannan access ɗin karuwar yan kuɗin da za a samu na ma'aikata za a ɗauka a basu ɗin a basu albashin mai gidanka yana cinyewa idan a jami'o'i ne malaman jami'a aiki ya musu yawa sun gaji malami ɗaya yana makin script na yaro yaro dubu ɗaya da ɗari biyu ya zai iya yi makin wannan a kwas ɗaya kenan wancan yana kwas biyu wancan yana kwas uku ya zai iya yi kawai ɗauka za ka yi damun kana bacci kana kana kana ja haka ake yi ko ba ka bane to a ɗauki ma'aikata mana ga kuɗi tunda kuɗin ne ma sun muku yawa har ake sace su aiki sun yi yawa ba inda za a yi da su sai kawai a kwashe kuma a kwashe shi kenan kuma a hana kuma magana kawai shi kenan kuma so rashin aikin yi da wayewa da sauransu ku kuka jawo kanku ba Allah ne zalunce ku bai ba ku aiki ba kuma da makarantu ba karatu ko ba menene waye ya kashe makarantun shugabannin ku da suke jagorantar ku sune azzalumai macuta su suka kashe makarantun ƴaƴansu gaba ɗaya suna karatu a waje yanzu za su kyautata muku makarantun ku an kashe makarantu an kiya ba malaman makaranta albashi wanda ya fi kowa talauci malamin makaranta miskini yanzu har yan mata kana zuwa in kace kai tica ne tica Allah kuwa har koyawa ake wallahi malam wani wurin da ka je ka ce kai tica ne da ka je ka ce kai tica ne wanda ka ce a anguwarku layi na farko na biyu da ake wuce akwai inda ake tare itace ana faskarawa itacen ka ne to ka fi kima Allah dan an san kana da wani abu na shigowa kwarai da gaske faskare da sai da itace ya fi ka daraja saboda an lalata sana'ar ku je ku ga inda karantarwa take da kima ku ga malaman makaranta su ne masu kudin saboda duk wanda ya isa wani ya zama wani ya zama wani mai matsayi ina ce malaman makarantar su suka rene shi ko ba kama ne ba ba shi suka rene shi ba ina ce duk tsayar da mutum zai je sai an ce kai presenting documents ɗinka na makaranta malaman makarantar tun daga na firamare har jami'a ina ce su ne dai intellectuals din su ne intelligence mutane da su suke fitar da al'umma da suke zuwa suke amana amma kuma an kashe su ba a ba su albashi mai kyau kai wani dan siyasa ya zo ya je sa mai takardar diploma ta ƙarya ko ta secondary ta ƙarya a rubuta masa a bashi wani ne na ƙarya ya je ya zauna a wallahi a rana ɗaya sai ya saci kuɗin da malamin makaranta shekarar talatin wallahi tallahi bai samu wannan kuɗin ba rana ɗaya ko kuma a rana ɗaya yana zuwa abuja a bashi kuɗin gyaran ɗaki kurin fanicin sanya kujeru miliyan ɗari uku wani a rayuwarsa gaba ɗaya tun da ya fara kashe kuɗi na rantsi da Allah bai kashe miliyan 200 ba tun da kai miliyan 200 kasir ya kasir kuɗin da tun da yake a rayuwarsa tun da uwarsa ta haife shi a irga tun daga kwabo naira ɗaya naira biyu naira uku wallahi bai kashe miliyan ɗari biyu ba a rayuwarsa amma yau ga wani wai shi wai ɗan majalisa ko ɗan menene ko ɗan menene kawai daga zuwa abuja wannan kuɗin gyaran sa labule ne kawai furnitures fittings yan furnitures da yan kujeru da abana za ka sa naira miliyan ɗari biyu ko ɗari uku kowane mutum daya banda ko abin da ma ba a fada ko wanda fa ba a fada kasan su suke dokokin ko ba ka bane su suke dokokin su suke kaza to sai abin da suka ga dama ne ake fada akwai abin da wallahi ba a fada su kuma malaman makaranta kana nan kana ta fama kullun da tsumagiya a hannunka kullun kai tun da kake a rayuwarka tsumagiya ce a hannunka wani ya shekara shekaru yana ta ya zo yana wuce ana tica tica yana haka tica tica kuma tica wajen shekara talatin yana kura wallahi tallahi ni gaya ma bai da rigar kirki miskini ba Allah wane wane babba ɗalibinsa ne wane wane babba ɗalibinsa amma yana na wallahi ko keken hawa bai shi yana nan yana jiran albashi malam kullum so wa ya jawo mu muka jawo kanmu sau ku daina kashe 'ya'yanku saboda jin tsoron talauci ko wani abu makamancin wannan akwai masu kashe saboda cikin talaucin da suke ciki Allah ta la taqtulu auladakum min imlaq ku daina kashe 'ya'yanku saboda talaucin da kuke ciki jama'a kowa ya san ana cikin talauci musamman dai mu talakawa muna cikin amma masu kuɗi suna da kuɗi yawwa a haka ɗin akwai kuɗi in kana so ka san akwai kuɗi fita ka ga motocin da ake hawa a garin nan yanzu yanzu kana tsallaka ai ba ruwan mota ake a garin nan ba ko ba ka bane galibin su motocin nan daga dubu ɗari bakwai ne isa ma lafiyar yau sai miliyan ɗaya miliyan biyu akwai na miliyan ashirin miliyan talatin sauransu akwai mai zama kan mota ya tuka daga naira miliyan 35 mota ce kuma kaga wallahi totar ɗinta ita ma dai totar ne da sikiyari da komai irin ta naira 250 amma mota ce ɗaya so ku daina kashe ku don wannan duk wanda Allah ya masa arziki matarsa tana haihuwa to ya sani cewa wannan haihuwar da take Allah ne ya kawo su kuma Allah ne zai ciyar da su ‘ya'yanka kakka ji haushinsu don sun tare da yawa bayan Allah ne sai ka ce Allah ya bawa kowa na shi yau in ka faɗi ka mutu malam za su ci za su sha ko ba ka bane ba alhamdulillah kai ma da ana tsarewa ana hana haihuwar ina jin da kai ma baka zo ba don watakila kai na wajen sha uku ne a wajen babanka so kowa arzikinsa duk wanda ka ga ya duro gidan baban shi malam to da arzikinsa yake sauka da mazansu da matansu me za ka yi kawai kai wakili ne ka je ka nema ta hanyar ka Allah ubangiji ya turo arziki yasa Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wata aya kar ku kashe yanku dan kuna jin tsoron talauci nanu narzuquhum wa iyyakum wata aya nanu narzuqukum wa iyyahum da ku da su duk mu muke azurta ku arzikinka daban na ƴaƴanka daban ba wanda zai ci na wani kowa nasa yake ci kawai dai Allah ya kaddara arzikin mu mu yaya yana hannun iyayen mu mana iyayen ake ba mu ake ba su sai su raba mana kawai su fa yan rabiya ne so waye yake barwa Allah ne yake barwa shi zai ciyar shi zai shayar kuma ku musulmi ba ku gane ba ba ku da riba irin ku hayayyafa ku yi yawa ku hayayyafa manzo Allah ce ku yi aure tanakahu takasaru tanasalu ku yi aure ku samu nasal zuri'a da yawa annabi yana son musulmi zuri'a da yawa yace zan yi alfahari da yawan ƙuranin tashin alkiyama ko ba komai a samu masu yi wa annabi salati ko ba komai a gidanka kaɗai ka samarwa da masu yi wa manzan Allah salati mutum bakwai takwas tara goma alhamdulillah an ce 'ya'yanka suna cetonka to baka san ba waye na kirki da zai cece ka ba zai cece ka ba to idan ka same su da yawa watakila ka samu na kirkin da yawa kaga rahama ta yi wata gare ka ko ba ka bane yawan ƴaƴan nan da zaka samu shine zai sa wani ya zama kafinta ya taimaki mutane dole wata zai taimako wani ya zama malamin makaranta ya taimaki mutane wani ya zama malamin addini ya taimaki mutane wani ya zama dan siyasa ya taimaka mutane wani ya zama jami'an tsaro ya taimaka mutane wani ya zama kaza wani ya zama kaza wani ya zama kaza duk zuri'aka ne duk ƴaƴanka ne ai yafi to amma mutanen ba su gane ba yanzu mu da abokanan zaman mu da mu da yan kudu ana su a kudu yanda suke su ba su haihuwa ba sa son haihuwa mutum shi kadai daga shi sai matarsa a gida ƴaƴansa biyu da karansa ɗaya masu kokari ne masu haifan ƴaƴa uku ko hudu sun yawa kuma ba sa yin mata biyu amma kuma za ga mutum arne guda ɗaya yana da mata dai amma yana da karuwai karuwai tara duk yawancin yaran ga sunan zina ake da su barna ake da su halal ne to ba ma su ba bako ma da zai je ma bako da zai je musu bakunta ma sai a kama su wajen guda biyar a ce ga sunan duka kwana da su biyar na rantsi da Allah yadda ka san wato gwanda haka za a tara biyar duk a kasan na ana yi saboda tsabar zinan ba komai bace a wajen su muku haram ne sannan kuma ku sani cewa iya yawan ku iya yawan arziki in kun yi yawa ba za ku samu aiki ba kowa in ya samu aiki ya zo gidansa garinsa ya gina gida ya bude business ko ya sai abun hawa aje a sai mai da yawa yan kasuwa su samu kuɗi a sai yadi da yawa yan kasuwa su samu kuɗi ai kaza mana yawan fari ba ne gare ku in kuna da yawa ne in kun bude shago za a sai kaya da yawa ku samu na kashewa idan ba ku da yawa source of income din naku zai rinka decreasing ne ba increasing zai rinka yi ba to sannan kuma ku lura da wani abu guda yawan ku shine zai sa ku amfana hatta da dukiya da arzikin ƙasa da yake fitowa da ƙasa daga cikin ƙasa saboda kuna da yawa kun ga dole ku za ku yi ta aiki ana ba ku albashi kuna samun kuɗi to wannan shi suke bakin ciki yaya mutanen nan sun fi mu yawa arewa sun fi mu yawa in an zo ɗaukan ma'aikata suna da yawa in an yi kaza kaza suna da yawa to suna wannan bakin ciki sai suka yi ta kokarin sai an ninninka kuɗin da ake ba wa jihohin kudu akan na arewa kuma yanzu gashi haka abin yake faruwa a ɗebe gabaki ɗaya a tattare aje a kai musu wata jihar da kwata-kwata ma bata wuce lokal government biyu ko uku ba a kano amma ana bata kudin da ya ninka kano sau goma ba kowa ba ci kawai su zauna su cinye kudin share kudin to wannan bakin cikin ake muku shine yanzu har ake shigo muku da shi a zo a dauke wasu daga cikin ma'aikata asibiti a cikin ku a dauke su kwangila ko mata ko maza idan matan mu sun zo awo ku rinka zagin su a asibiti wallahi ya kamata malamai su sa wasu daga cikin ma'aikata asibitin ya kamata a rinka musu wa'azi a rinka zuwa ana kafa tanti a asibitocin nan namu saboda akwai mutanen da suke wakilan yahudawa ne a cikin asibitocin nan ka gama ce in ta da ciki a taulakanta ta gafara da Allah hajiya kin zai ce ba ki da aiki sai sai ciki kullum sai kin mana na haka ba suke gaya musu malam kin dau ciki kin zuba kin dauke ciki kin haihu kin haihu haihuwa ta yawa kin gama tsufa duka duka haji yanzu shekarun ki nawa wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi shekara ta 25 25 kika zama haka ya kika bari kika je kika ta haihuwa yanzu yayan ki nawa wallahi yana bakwai ne kawai bakwai haka suke ga musu ya za ki bari kina shekara 30 kin tara yaya bakwai yaya takwas ai ya kamata a ce yanki ba su wuce biyu ko uku ba haka suke cusa ya matan mu kuma kuma mata kuma suna rauni da zo kai mata ta sa maka fuskar shanu ku ta rikici da yakin ni haihuwan nan ta na ga jirita saboda ta ji an zuga ta a gurin awo ake zagin su a gurin awo ina sanar da wannan mata an tura su je awo a samu wata da suna ta zagin su ba ku da aiki ba ku waye ba duniya an waye yanzu tsara harkar haihuwa nan ake yi ku daina bari kuna ta haihuwa miji kullum haihuwa haihuwa haihuwa wannan ba zai yi ba mu fa mun gaji da abin da kuke yi akwai wanda aka dake ta mana ta baku labari ta zo tana haihuwa tana nakuda ita kuma ina jin da yake raguwa ne tana ta musu kuka suka rufa ta da duka suka mata dundu suka daddake ta suka ce lokacin da kika dauke cikin muna ina wulakanci fa goma dari kuma wani abin da zai baka mamaki malam wato yan uwanka ne musulmi su ne za su yi maka wannan ke sa za a gani ko a wuraren da suke family planning din sai ga an sa wani kaji ko alaji ne ya wanke hularsa tana kyalle ga riga dan birni ga matarsa mai haske kaji ko ga 'yan yaransa matasa ga dan babban boy din babban mai dan haske ga kanwarsa yar buduro-buduro haka 'yan matasa su su biyu kawai ga uban da uwar haka suna cikin walwala da jin daɗi ga yan briefcase ɗinsu jakarsa za su tafi ingila ko za su tafi amerika to can kuma sai a ɗauki wani hoton sai a ne nuno wani ɗan uwan naka shi kuma miskini ya saka hularsa a haka kaga haka wallahi haka za su za su doshi ya saka hula nan a maballin rigar a yage wuyan nan kashi rigar tayi da ti babbar rigar ya naɗa ɓangare ɗaya ɓangare ɗaya ya faɗi ga ƴaƴa guda tara a jere wannan ga kudaje a bakinsa wannan ciki ya kumbura wannan kwasho wannan kaza ga matar kuma a bushe a yankwane ana nuna wannan a hoto ne za a nuna ce ta kunga kunga illa masu yawan haihuwa ke inda wannan to wallahi malam mataka tana zuwa da ta ga wani ce tab ina za ta yadda da wannan ba haka suke yi ka san akwai akwai ghazul fikri yaƙar tunani wadda ba sai an maka magana ba ma a hoto ne kawai za a nuna ma a ce ga samfurin iyali samfurin iyali na kwarai wanda suka tsara gidan suka tsara haihuwarsu ga wadancan kuma yan ragamza ko ba ka wani yan ummatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka ake yi so ku kiyaye mu dai muna da ka'ida addinin mu manzo Allah ce ku hayayyafa ku ya tarbiya wa 'ya'yanku annabi zai alfahari da yawan ku ko ba ka bane maganar ci da sha da arziki da karatu da aiki wannan a wajen Allah yake amma na gaya muku idan mutum yana da matsalar haihuwa akai akai mata tana da ciwo ko akwai rashin lafiya ko matsala ana iya ana iya spacing a daidaita haihuwar kamar tana haihuwa duk shekara to ba laifi a iya gyarawa a mai da shi ya zama bayan shekara biyu in ta haifa dan ta shayar da shi ya gama shan mama ya kwari to shikenan bayan shekara biyu shekara uku iyayen da likita na kwarai ya ba da ainihin wato menene ya ba da shawara alhamdulillah ba za mu manta ba za mu yaba wasu daga cikin likitoci da wasu daga cikin private hospitals da muke da su ana daidai da allurai na family planning din nan da ake wallahi akwai likitocin da a garin nan asibitocin da private ne idan ka je in mace ta je ba za a yi mata ba sai ta zo da mijinta in mijin shi ya yadda a yi masa to sai a ce a yi amma mace kawai ta kewaye ta zo a mata allura ba za su yi ba in ba haka ba kuma sai sun buga wa mijin waya sun yi magana shi ko kuma ya bayar a rubuce a sa a fayil ni mijin wance wance ga su gine ta na yadda ai mata allurar daidaita haihuwa ta wata uku ko ta wata biyu akwai asibitocin da tabbas suna yin wannan kuma akwai likitocin da za ga likitoci ne musulmi masha Allah suna da aqida kuma suna sanar da wannan magana annabi illa iyaka kawai a bawa mace shawara dangane da tsarin haihuwar a tsarin haihuwar yana da kyau ba muna faɗa ne akan tsara haihuwar ba a'a tsara ta yana da kyau musulunci ya yarda da tsari amma abin da bamu yarda da shi kuma abin da shari'a ta faɗa kai shine a toshe wa mace mahaifa kwata kwata hana ta haihuwa wannan ba daidai bane faɗa da manzon Allah ne faɗa da addinin annabi ne kuma ku sani cewa yawan ku yana da amfani a gare wallahi yanzu kaga yawan namu ne wajen wani amfani duk irin barnar da aka yi ta a shekarun ne yadda aka kashe mana yawan barna jama'a jama'a da aka yi ta kashewa so sun ga kun yawa ne dole kuma su yi yadda za su yi su karar da ku to sai kuma kuka zo ana ta ana cewa ku daina haihuwa ku daina haihuwa ko na sauransu wannan kaga ba daidai bane muna fatan Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Um, wani bawan Allah ya rubuta takarda cewa yana da kyau a yi nasiha um, ga wasu mutane waɗanda suke da ɗabi'a ta idan malami cikin malaman sunna ya faɗi magana sai su karyata shi take akwai wanda wani malami ya jawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce ya yi bayani sai wani ya ce ba za a yi aiki da abin da annabi ya faɗa ɗin ba kuma wai shi ahlus sunna ne wai sai ba Allah shi yake cewa ya ce malam idan ya kasance malaman bid'a suna tara muridansu suna musu karya kuma kowa ya san karya suke musu kuma su bi su ɗin amma malaman sunna kullum suna ƙoƙari su jawo aya da hadisi ba wai su faɗi ra'ayinsu ba amma a samu wasu daga cikinmu su zo su buɗe baki suna ƙaryata malami ya faɗi abu to yana gani yana da kyau a ji hankalin mutane to wannan yana daga cikin wato rashin tarbiyya da wasu daga cikin ahli suna suke da shi kuma mun sha faɗa muna maimaita damun babu mutanen da suka rena malaman su irin ahli sunna babu kuma mutanen da malaman suke musu hidima irin ahli sunna kuma babu malaman da ba su da gata a wajen mabiyarsu irin malaman ahalus sunna haka dai ake ta hakuri ake ta tafiya su amana ba abin damuwa ba ne don malami ya jawo aya ko ya jawo hadisi wani ya kareta fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun ba shi ya kareta ba Allah ya kareta manzon Allah ya kareta su duk wanda wani malami ya ja wani nasi ko ya wani bayani ya kareta ce ba za a yi ba to directly yana tumar annabi ne dan ai malamai manzo Allah ce al-ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman malamai magadan annabawa ne annabawa ko su bar gadin zinari ko azurfa ba inna ma warathul ilm ilmi suka bari faman akhadahu akhadha bi hadd wafir wanda ya dauke shi gadan annaba ya dauki babban rabo so malamai su suka dauki gadon annabawa kuma kujerar annabawa suka zauna aiki ne na annabawa da da annabawa suna nan da ba wani malamin da zai tashi to sai wakilin annabinka ya zo yana isar da sako ka kare tashi to da annabi yana nan ma kare tashi zaka yi kuma wannan magana ridda ce idan har ya tabbata mutum ya faɗi wannan duk wanda aka jawo aya aka jawo hadisi ya ce ba za a yi aiki da maganan manzan Allah ɗin ba to wallahi sunansa arne kafiri kurin kalmar shahada ya kamata wannan ita ce gaskiyar magana kuma ya kamata mutum ya taka tsantsan ba abin da ya fi komai hadari irin kare ta Allah ko kare ta manzon Allah kuma har yanzu dai muna kira ya kamata mutane su zama wasu ladabi da biyayya duk abin da baka girmama shi to zai zaman to mai girma a wajenka ba duk abin da kuma kame da shi mai muhimmanci a wajenka to zai zama mai muhimmanci a wajenka duniya da lahira so yadda malaman nan suke hidima alhamdulillah yana da kyau to a girmama abin da suka faɗa a mutunta su alal kalli a yi aikin ko a samu karɓa wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba biyan su ake ba ba albashi aka samu su ba ba nauyin rayuwar su aka ɗauka ba kowa fa ta kansa yake na sha faɗa na mai mita duk malamin da ka gan shi yana da'awa a nan dai a wannan jihar tamu a nan dai da muke ina tabbatar muku wallahi tallahi ta kan shi yake kowa shi yake zama a gidansa ya dabbara ya gaya zai nemi abin da zai ci ko abin da zai sha ni dai a iya sani na har yanzu ban san malami kwaya daya da wani mai kuɗi kwaya daya ya ɗauki nauyin rayuwarsa da iyalinsa da harkar asibitinsa makarantar 'ya'yansa zirga-zirgarsa jikaka da waɗansa kai ba ma wannan ba littafi da malami zai yi bincike ya research a ce wai yau ga wani mai kudi ya dauki ya ce malam duk littafin da kake so kai bincike zan siyo ma wallahi a'a ni dai ban sani ba kowa ta kan shi yake kowa ta kan yake so amma akwai malaman bid'a da in littafi na naira miliyan ashirin yake so yana ce a siyo masa za a je a kawo masa sai ya kamata mutane su gane wannan yasa ni sau da yawa ban fiye zargin mutumin da duk aka masa ba daidai yake buɗe wuta ba ni ba na ganin laifinsa yawa duk malamin sunna da wani ya zo masa tsagiranci kuma mai rashin kunya ya buɗe masa wuta kuram ƙwarai da gaske in ba da hankali ya kamata ya koya mai ladabi ka caje shi iya cajewa daidai gwargwado don ka koya masa hankali saboda kai ya zama mara hankali kuma ya dasa wani rashin hankalin yawwa sau nan ba daidai ba ne kuma ko mabiya bai kamata a ce wani ya zo ya ci mutuncin wani malami kai kana zaune kana kallonsa ba ya kamata kafin a kawo karasa wajen malami wani ya make shi tukunna kwarai da gaske kana zaune gurin malami shekara ashirin shekara kaza gaba ɗaya addinin ka da ganewar ka rayuwar ka da komai a wurin su kake fahimta kurin kuma kuna zaune malamin yana ta wa'azi yana karanta wani kuma iya zagin su kana wurin inda babanka ya zaga ai sai an raba ku ko in wani naka ya zaga sai an raba ku to ya kamata mutane su gane taba malamin ba daidai bane yawa a ji ana kokarin raba ku tukunna ya aka sai a ce to kai ai ba haka ake ba to shine daidai saboda malam akwai mahaukatan da in ba hauka aka musu ba su saiti ku fahimce ne kyakkyawa wannan wani karatu ne nake muku na daban yawa akwai babin haƙuri in mun zo babin haƙuri shi ma za mu yi bayani akwai kuma babin mahaukaci in ya hauka yawa to shi kuma shi ma sai a dan masa yar haukan dan ya saiti yawa tafiyar da muke yanzu ya kamata mu wuce wannan mun wuce wannan wani ma wata munafiki ne wani ma dan shi'a ne aka turo shi ya zo ya zo kawai don ya baza tsakaninku in dai har malaman ku zo suna ta wazi suna wazi kuna kareta su kuna kuna suna zaune samun karatu wani yana zaune a wurin yana karetawa kuma bai bar wurin ba la hada kafa wannan ba daidai bane sai mu kokari mu gyara ɗabi'un mu da halaye kuma kuma malami shi kuma da yake karantarwa dole shi ma sai ya haƙuri wannan din kar ya saka ka yi annabi ma an masa ya yi rabo an ce ba adalci ya yi ba an ce zalunci ya yi annabi ko ba ka bane ba yana a wannan takarda ta gaba wata mace ce ta rubuto take cewa da Allah malam yana da kyau ka ja hankali dangane da wasu mazajen da ba su san wato alheri ba komun karancinsa akwai mazajen da ban san alheri ba namiji kai dai mai alheri bai san alheri ba ta ce malam hanna kai ga na tsani mijina ina kaunar mu rabu da shi akan wannan ɗabi'ar da yake da shi na rashin sanin alheri ta ce duk abin da na yi masa na alheri mutumin nan baya yabawa baya gani to shine ce cewa gaskiya tana neman ta rabu da shi a ba ta shawara ki haƙuri ki ci gaba da yi mai wa'azi da gargaɗi kuma kuma za kamata ku sani cewa butulci ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne matan nan mun sha faɗa muna maimaita kun ga matan nan fa ba dangin iya bani ba ba haka kawai za ga yarinya fa a titi kana santa ka je kawai biri biri biri a harhaɗa a baka ita a kawo ma ita gida ka je ka ta bautar da ita ta ma abinci da safe ta yi da rana ta wanke kaya ta yi menene ta yi hidimar yara ta ɗau ciki ta haihu ta ɗau ciki ta haihu ta tara ma yaya ta yi ma waye amma duk da haka mutum ya zo wannan wahalar da ake masa in biya za ka yi za ka iya ɗauko mai aikin da za ka biya ta taimaka wannan aikin amma mutum a zo a masa abin mutunci bai iya ma ya ce Allah ya saka da alheri ba kullum matar ka kai zagi ne a bakin ka kawai zagin ta kake kawai gafara banza kawai mara mutunci baki da kirki aikin ka kenan tana maka bauta yanzu ka tuna fa malam yarka da kake santa ka dauke ta ka ba wani yaro saurayi kurin anguwa watakila ko gaishe ka ma baya yi sai da ya fara neman yarka ha kawai yarinya nan ta makale ta ce shi take so ka dauki yan nan fa ka dauka ka bata malam kowa ya sani duk wanda yake da mata ya fa fahimtar karatun nan da nake yanzu yanda maza masha Allah tabarakallah suke cin moriyar matansu abinci ne hidindimin gida tsaftace gida wane ne menene ba za mu iya lissafa amma duk da haka mutum ya zama to butulu ana masa abu baya yaba wannan ba daidai bane kowace Allah ya yi ta a ɗabi'ar ta malam tana son in ta yi abu a ce Allah sa albarka haka ɗabi'ar su ke in gaya maka gaskiya ɗabi'ar su haka take kuma in ka ce wai ko ai riya ne ba riya bane ai shari'a ma ta ce ai la ya shukuri Allah man la ya shukuri nas ai manzo Allah ce duk wanda baya gode mutane ba zai gode wa Allah ba to me yasa an maka kai baka godiya kuma akwai ɗabi'un mutanen da duk abin da zaka yi mai na alheri ba zai ce Allah saka da alheri ba ɗabi'ar sa ce ko a cikin maza ma kaga kai masa kaza ya bude baki ya ce na gode baya ya bai iya ba wawa ne bai sani ba kawai karba zai kamar daman bashi yake binka to irin wannan suna da matsala a rayuwarsa kuma alheri bai fiye zuwa musu ba ko ba komai dai ko mutum bai nemi ka yaba ba in kayi masa in ya ma wani abu na alheri wannan na ga abu kaza Allah ya saka na ji daɗi kwarai Allah ya ƙara arziki Allah ya taimaka wani abu ne mai kyau amma mutum ka ɗauki wani abun mutunci ka yi masa ka aika masa kuɗi ko ka bashi sutura ko kuma ka bashi yadi ko ka yi masa wata alfarma ka yi masa wani abu amma ya buɗe baki ya ce ya gode ko ya bugo waya ya ce ya gode ko ma ya ce ma sako ya zo ma ba zai yi ba ku haɗu da shi kuma kyamas kyamas ba abin da ya dame shi gobe wallahi malam idan ka zo za ka yi ko dan Allah ɗin kake yi to gwanda ka je ka yi wa wani ba shi ba sai ka ce a to wannan aina masa barin kyale shi in yi wa wani amma in yayi yabo yayi godiya masha Allah tabarakallah yayi addu'a ai kowa na san addu'a ko ba haka mani ba to kaga in yazo zaka ce ka ayyamin addu'a ta alkhairi barin kara masa wannan shine siyasar rayuwa malam siyasar rayuwa siyasar rayuwa ba kowa yake gane ta ba so ku ji tsoron Allah ku rinka kyautatawa matanku ku ji tsoron Allah ku rinka kyautatawa matanku ku zauna kuma lafiya da su wannan addu'a yake nema malam da Allah muna neman addu'a akan yaranmu Allah ya shiryar mana da su to Allah ya shiryar mana da yaranmu gabaki ɗayan su sauransu shi kuma wannan yace yana neman ƙarin bayani wai akan tsarki a musulunci tsarki kala biyu ne akwai tsarkin zuciya akwai tsarkin gangan jiki tsarkin zuciya ka daina shirka da bid'a ka bi Allah da tauhidi ka bi manzon Allah da sunna tsarkin gangan jiki kuma banda zama da fitsari ko bawali ko bayan gida ko najasa ko janaba ka wanke gabanka in kayi fitsari idan kayi mafarki ka je kai wanka na janaba malamai sun yi bayani sannan kuma ana so kullum ka zama kana tsarki ko da ba sallah za ka yi ba kaka zauna da najasa a jikinka kai bayan gida ba yi tsarki ba ko kai fitsari ba yi tsarki ba ba a so don ya tambaya kafin sallah ne za a rinka yin tsarki ko kuma sai in za a yi sallah a'a ko da ba sallah za a yi ba mutum ya kamata ya zama yana cikin yana cikin tsarki wannan yake cewa malam ina da wannan uwana saboda wani irin ra'ayi nasa ya ce kwata-kwatan daina masa magana a rayuwata yau malam mun kai wata hudu ba na masa magana to shine nake tambaya shin wannan abun ya dace a shari'a ko kuwa za a dauke shi a matsayin gaba ko yaya to kai umarni ya baka amma wannan umarnin na banza ne ba daidai bane lokacin da ya ce karka yi masa magana shikenan akwai sallama ai idan ka haɗu da shi kai mai sallama in bai amsa ba ka rabu da shi kullum kun haɗu kai mai sallama lalle kan ba za ka je ka zauna kai ta mai magana ba a'a amma sallama in dai kun zo gittawa ko rabuwa assalamu alaikum assalamu alaikum ya amsa bai amsa ba babu ruwanka shari'a ne ta ce kai mai sallama so da ka biye shi baka masa ko sallama ba kai mai ba kun yi gaba kuma abu akwai hadari har wata hudu inda kun mutu to wallahi kuna cikin fushin Allah so ina baka shawara lalle ka rinka yi mai sallama shi din ka rabu da shi in zaka yi mai wa'azi ka masa in ba zaka yi mai baka wakilta wani ya yi masa ko ka rubuta mai takarda ka masa wa'azi in kuma wani abu ka masa na laifi kai kokari ka nemi iyafe maka dan ruwa baya tsami haka a banza da sauransu akwai wata takarda wannan an ta biyo da ita kuma wani ya bugo min waya mun yi maganar nan da shi baka da baka amma na ga an sake rubutawa ko kuma watakila ba shi bane ko kuma wani dan uwansa ne wai cewa ake wai wani bawan Allah ne baban su ne um, yake sayawa kanwarsu kayan aure mahaifinsu yana sayawa kanwarsu kayan aure yana mata tanadi kafin aure sai ya ce da ita in Allah ya yarda kafin wato ya mutu kawai ko da ke yace zai siya mata ba wai kafin ya mutu ba yace zai siya mata TV plasma da fridge da kuma carpet to bayan ya gama magana da kwanaki kawai sai Allah ya dauki ransa to yanzu kuma an zo za a raba gado to ya za a yi to a ka'ida ta shari'a malam a ka'ida ta shari'a bai halatta uba ya ware wani ɗa daga cikin yayansa ya masa wani abubuwa ba tare da yayi wa sauran ba sai inda sauran sun yadda sun amince hakkinsu ne suka sariyar amma yau idan na sayi wato riga na ba wani yaro da sunan kyauta to fa akwai hakkin ƴaƴana duka sai na sai musu akwai wani sahabi da ya ba wa ɗansa cikin ƴaƴansa masu yawa sai sai ware ɗansa ya ba shi gona sai yake gaya uwar yaron sai take cewa ka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a sai ta ce ka je gaya masa ya zama shaida sai je gaya manzon Allah sarsam sai manzon Allah ce a kulla waladika na haltahu kowane ɗaya daga cikin yayanka duk ka bashi gona ya ka ware ɗaya ka bashi duk kowa ya samu gona ne sai ce a'a sai manzon Allah ce to fa ashhad ala hadha ghairi ka je wani ya maka shaida ba ni ba a wata riwayar manzala ce fa inni la ashhadu ala jawr ni ba na yin shaida akan zalunci tafi ka bani wuri daga nan aka haramta mai uba ya ware wata kyauta ya bawa wani ɗabi ba wani ba so wannan al'ada da muke yi na aurar da 'ya'ya ana aurar da su ana sai musu kaya to hakkin kowace 'ya ce a gidan nan in ta zo aure a aurar da ita yanzu matsalar ku anan shine watakila akwai wasu yaran kanana kannanta idan aka ɗauki wannan kuɗi aka bata to kuma sauran kannan kuma wa zai aure da su sun da uban ya mutu kuma duka yayansa ne so tunda bai ɗauka ya bata ba yana raye kuma yanzu ya riga ya mutu kuma bai yi wasiya ba da ya rubuta ya yi wasiya ne to to in yayi wasiyar ma fa ka san akwai hadisin la wasiya ta waris babu wasiya ga duk wanda zai ci gado a yi mai wasiya a bashi wani abu kuma a zo a dada bashi gado yanzu wannan yarin a sai mata tv a sai mata plasma a sai mata fridge a sai mata kaza sannan an zo rabon gado kuma a dada ɗebowa a dada bata sauran yayan fa ai yadda aka ji zafin mutuwan nan kowa ya haƙura ko to sai ta haƙura da tv plasma ta haƙura da fridge ta haƙura da wane ne da carpet baba ya tafi abinda ta samu ta wawura shi kenan ta je ta fama da shi so wannan haka aka tambaye da haka kuma na bada fatawa abin da na fahimta saboda wannan ya zama kudin magada kuma na bada wannan fatawa ne a bisa bai halatta uba ya ware wani ɗaya masa kyauta ba dan duk wannan ma abin da ake wa 'ya'yan fa sai an yi balancing fa yanzu kamar wanda yake zuwa ne ya je babban ɗansa ya buɗe masa shago a kasuwa ya sai masa mota ya gina masa gida sauran yaran kuma suna nan suna kallo to da wani dalili a shari'a ka san al'adarmu ne haka muke yi ya je ya yi aure da wannan kudin uban na kasuwa harkar kasuwancin da shi yake ya gina matarsa ya biya wa matarsa kudin umra kudin aikin hajji duk da kudin uban shi ya abin da ya ga dama sauran yaran kuma su ma 'ya'yan ne su kuma ba laifin su kawai tunda suna yara sauran ba daidai ba ne in ma gida ka bashi ka rubuta ka ce gidan nan ba kyauta na baka ba aro na baka da na mutu za zai shiga gado motar nan da na baka na sai maka ita ne dan saboda hidimar kasuwa duk ranar da na mutu tana cikin gado ba taka bacci to ba haka iyayen mu suke ba to wannan kuma al'ada ce wadda take ta saba shari'a wanda ya kamata mu gyara wannan bawan Allah tambaya ta karshe yace da Allah malam a faɗakar da mutane game da yunkurin da kungiyar kan kungiyar kiristoci christian association of nigeria suke da shi na kokarin tada fitina a wannan kasar kwana biyu da suka wuce kungiyar dattawan arewa sun yi yunkurin gurfanar da tsohon hafsoshin sojan kasar nan shine lieutenant colonel a zubuki ake cewa ko a gaban kotun duniya wato icc sakamakon zarginsa da ake yi na kisan gilla da sojoji suka yi wa farar hula a bama da barikin giwa a jihar borno wanda aka yi kisan an yi kisa na rashin imani kowa ya sani a duniya don har turawa ma da 'yan human rights sun yi magana mugun kisan gillan nan da aka yi ya wuce hankali kaɗan kenan daga cikin abin da wannan soja da aka nada shi dama kuma an nada shi ne ya zo ya waɗannan abubuwan ya tafiyarsa kuma ya yi sun sauke shi to sai suke cewa za su kai shi ƙara ya ce amma shugaban kan shugaban kan na nigeria na yankin kudu maso gabas wato bishop emmanuel chukuma ya fito fili a gaban manema labarai yake bayyana musu cewa idan har dattawan arewa ba su janye wannan magana da yunkurin cewa za su kai shugaban sojojin nan kara ba to fa zai jawo yaki a ƙasar nan shugaban kan ya faɗa haka wannan labari jaridar rariya ita ta fitar da shi a cikin intanet yanar gizo-gizo yana nan duk wanda yake so zai iya zuwa je gani ɗaya kenan akwai um, yunkurin zama da sarakuna su ma suka yi da tattaunawa dangane da abin da yake faruwa a ƙasar nan cewa gwamnati ko shugaban ƙasa ya kwashe makamai na ƙasar nan gaba ɗaya ya kai su kudu makamai na yaƙi na ƙasar nan duk ya ɗebe ya kai su can kudu ya aji suka zo suna suna tattaunawa akai shi ma dai taron da a takaice bajewa ya bai ci gaba da ba a kammala zuwa ga solution ba to da irin waɗannan da wasu abubuwan ma da duk ba ku sani ba suna suna faɗa illa kaɗan kenan daga cikin illar wannan shugabancin da aka yi wa mutane dole dole na haram na Allah ya isa da ake cutan al'umma kuma duk wannan abubuwa ne da suke kokarin tayar da hankalin mutane da kuma rashin kawo zaman lafiya yanzu kaga wannan abu karara ne da wasiƙa nan da Obasanjo ya faɗa ya rubuta komai ya bayani dalla dalla shi dai ya fita kuma tana nan da ya kamata masana ƙasar da dattawan ƙasar da wanda suke wa ƙasar kyakkyawan buri su tsaya su yi karatun tanatu ga wannan wasiƙa din obasanjan nan dai shi ya ɗauko mutumin ne ya ɗora shi ɗansa ne za ka ce siyasar su ɗaya jam'iyyar su ɗaya addinin su ɗaya ra'ayin su ɗaya a tare suke daga ƙarshe ne wani abu ya zo ya raba su kuma ya zo ya faso ya zo ya faɗa da ƙasar tana da masu mata tunani tana da masu taimaka mata da waɗanda suke kishin ta samu zaman lafiya to da ya kamata a ce wannan takardar a kai ta kotu a bawa lauyoyi masana shari'a su yi mata karatun ta nutsu su bi maganganun nan gaba-gaba a yi bincike a tabbatar duk abin da yake tabbata ne ya kamata to a jawo mutumin na a gurfanar da shi kotu mai sa ya wannan abu amma babu tun da najeriya ne kurin shi kenan ma zancen kurin zai bi ruwan kalwa ya tashi ya tafi da sauransu kuma magana cewa za a yaki a ƙasa ba wannan bishop emmanuel a cikuma ya fara yi bayi ga dukubu osari tun yaushe yake faɗa ya ce in jonathan bai koma 2015 ba a jarida an faɗa intanet an faɗa kafan wasu labarai sun faɗa an maimaita kowa ya gani ya ce za a yaƙi a ƙasar nan haka ya faɗa za a zubar da jini ba wannan ba kwanakin nan sun faɗa sun ba da notice sun ce za su kawo musulmi hari a masallatai a wuraren alhazai wurin menene za a yi ta har aka ce a yi ta addu'a ka san mun abu ya tazo ya ce a yi ta addu'a a ta addu'a haka ake aka yi ta addu'a Allah ya kautar barazanar za su yi mana yaƙi za su yaƙe mu za su tada rikici ba yau suka fara yi ba to so uwarsu da take gindin murfu ita ta goyi bayan su ko ba ka bane ba ni da a wuri na da ba ma wannan za su fara kaiwa ba mai gidan ya kamata su kai shi aiki ko ba ka ba shi ya kamata su kai shi watan duniya tukuna a fara caje shi ba wannan ba da sauransu to sai mu ce yanzu kenan sai yanzu su dattawan arewa suka fara ganewa sai yanzu suka fara fahimta I even I can even say it's too late to cry. Maybe maybe I may be wrong. Amadi, maybe I can say it it is not too late to cry. Maybe. Wallahu alam. Ba za a ce an makara ba amma dai Allah ya sauke. To yanzu me za mu ce anan? Me za mu ce mu anan? Ai ba wani abin da za mu ce sai abin da na gaya muku din ai ta addu'a Allah ba da zaman lafiya. Kuma ku yi haƙuri irin waɗannan maganganun sun zo da Allah a daina mun taliki saboda kun ga maganganu ne waɗanda suna da nauyi so kan wani ya zo ya yi magana ya ce kaza ya abin nan ku banda na faɗa ni kaɗai zai fi mun daɗi da sauransu so ni abin da nake faɗa kun ga irin wannan abu alhamdulillah duk da ake faɗa a jaridu ake faɗan su a kafafen watsa labarai ake faɗa kuma mu a matsayin mu na masu da'awa masu karantarwa mu muna faɗa ne dan in an ji a yi tunani manyan ƙasa su yi ƙoƙari su gyara shine kurin ba mu da wata manufa sama da wannan wallahi mu mun sha faɗa hajar mu burin mu shine a samu zaman lafiya dan mu zaman lafiyar nan shi muka zaba shi muke so kuma da shi ne muke cin nasara a cikin tafiyar mu amma kuma duk abin da zai iya wargaza mana kasar nan ya tayar mana da hankali bai kamata kuma mu shiru mu zuba ido ba dan muna jin tsoron kar a kashe mu ko muna jin tsoron kar a ce mu kaza mu kaza ne amma gaskiya zaluncin da ake a kasar nan yayi yawa cutar ta isa ha'incin ya isa kuma renin ya isa shugabannin kan din nan ba yau suka fara fitowa ba ba abin da ba su fara sun zagi musulmi ma sun fito sun yi wa sarkin musulmi ma shekarun da shekara biyu da suka wuce kace kace ka bude masa wuta suka faɗi maganganu a kansa ya kasa fitowa kuma ya mai da martani shi ma so ba wani abu bane ba sun san abin da suka taka misali da kowa dana ba abin da bai faɗa ba amma wannan misali da kowa shi kadai malam university ce da shi ginanniya tasa nan fa benin benin benin din ne ya je fa nan kwatano benin fa ya je saboda tsabar sun ga dan ta'adda ne fa suka kame shi jarida aka zo aka faɗa kame shi suka yi saboda irin maganganun da yake faɗa na tada hankali a ƙasar nan amma wa ya kama shi ina yan majalisar mu ina yan senate wa ya kama shi an tura aje a kamo shi ba maganar ta tashi hankali da mutumin nan bai faɗa ba kuma yana nan kamar shugaban ƙasa yake ko kwanan nan ma ya faɗa a jarida a rubuta ya ce fa shi wani magana amnesty wani ajiye makamai ya ce shi babu abin da ya ajiye ya ce makaman suna nan aje kullun jira suke lokaci suke jira kuran suna jira lokaci ne kullun da sun ga birbir kullun za su fito su yi abin nan haka fa ake faɗa kuma an yi shiru duk ba a ɗauka matsalar najeriya ba a ɗaukan mataki munafurci ya yi yawa kowa ya hau kujera a jihunsa yake dubawa in suka je abuja nan yan ac da suke sha da gidaje da suke a wannan da jiniyan nan da ake musu da mulkin nan da ake musu to suna jin tsoron su biwa talakawansu wani hakki dan kada a raba su da wannan kujera shine kurum laisa illa sai mu ce mu mun dogara ne ga Allah kuma duk wanda yake neman ya tada rikici a kasar nan ko yaki bismillah bismillah ai yaki mutum yana neman sa ne in bai san shi ba wallahi tallahi mutum yana neman yaƙi ne bai san shi ba wallahi wallahi ko amerika wallahi ba ta san yaƙi ita da take jin cewa ita super power ne wallahi sai in ta rikice mata ma yanda za ta yi za ta yi in tana da maslaha duk yaƙin da amerika za ta je shiga to sai ta duba in ta ga kamar za ta samu amfani sama da abin da za ta yi hasara a yaƙin baldana ku da ba ku wuce kun kai kun kawo ba a muku kamun kaji ma wani wanda ya ce zai je yaƙi ya je mu dai mun ce za mu zauna lafiya amma fa duk wanda ya taɓa mu wallahi za mu kare kanmu kuma da duk abin da muka mallaka da wannan kuma ba za mu ɓoye ta ba amma mu ba mu ce a yaƙi ba kuma ba ma son yaƙi ko ba mu goyi bayan yaƙi ba ko ba mu goyi bayan tashi hankali ba amma kuma muna zaune in wani ya ce zai zo ya faɗa da mu ko zai kashe mu ko zai yaƙe mu bismillah bismillah shine kuran abin da za mu faɗa so ya kai dan wani ka rubuta wannan takardar inda abin bakin ciki ne na goma da ɗari a najeriya kan yana nan ma yanzu ma an kada shiga intanet kana duba za ga wani bakin cikin kuma amma to ai dole su faɗa aka tunda an ɗebe makaman ƙasar gaba ɗaya an kai musu ai suna da ƙarfi to makaman ƙasar an ɗiba misali an kai musu ba shikenan ba ba shikenan ba amma akwai lokacin da in zafi zafi zaka gudu ka bar makamin ai ku je ku bincika tarihi inda ake yakin akwai inda suke gudu su tsallake makaman su bar su in ba ku san yaƙi ba ya kamata ku bincika ya ake yin yaƙi yaƙi ba da kyau kuma yaƙi ba alheri ba ne yanzu ga shi nan abin tausayi yaƙi ba da kyau yan uwana wallahi wallahi ɗaziɗin ɗaziɗin nan wallahi ina yau yini ne ina ciwon kai da ciwon da bakin ciki saboda halin da wasu yan uwan musulmi yan central africa suka shiga afirka nan ta tsakiya subhanallah subhanallah yadda faransa take kulle-kulle ake ta halakar da mutane yanzu suna ci ana ta yanka su mala yankan rago ake musu ko jiya shekaran jiya da asuba akwai mutumin da ya zo wanda tijo ya zo mana daga can ya tafi ce gashin daga shi sai rigarsa ya yi gudun hijira ya ce duk inda aga musulmi kurin yankawa ake yankawa ake da ina kafafin watsa labarai suke fada da safe sojojin faransa don yanzu na gaya muku don kusa kasar faransa addu'a Allah ya karya ta saboda yanzu malam faransa ita ta ɗauki gabarar yaƙi da addini faɗan da faransa take da addini yanzu wallahi amerika ba ta yi amerika ba tana ma ɗanyi a ɓoye-ɓoye tana da siyasa wani lokacin idan za a yabu tana ɗan ɓoyewa amma faransa ba ba kyau ku lura ku ga duk kasashen da renon faransa ne fa akwai illar addini suna illata addini kuma addini musulunci ba sa bari ya karfi suka hana mutane sa hijabi haramun ne suka hana sa hijabi suka hana sa niqabi a kasashen suka ce bara a sa ba haka kuma aka yi tafiya yan gudun hijiran nan suke gaya mana suke cewa wallahi wallahi idan an zo can a central africa din sojojin faransa suke zuwa su kwace makaman da ke hannun musulman sai su ba wa arnan sai ta yanka su su ma kuma sai ta kace su shi wannan da cire ya ce malam yau shekara na saba'in da biyar ban san kowa ba ban san kowa ba duk yan uwana anan tun ina shekara sha takwas nake ta ɗazun nan muna tare da ta tsohuwa tsohuwa tsohuwa ta ce gaba ɗayan mu a can aka haife mu a nan unguwar akwai yan gudun hijira ina jin wasu sun gani na shiga nan ɗazu da yamma akwai wanda mun ta ganin ta ganin a nan cikin unguwar nan akwai gida akwai gidaje a nan na yan gudun hijira suna nan a zaune da 'ya'ya kaga yara ƙananan munyi munyi duk an yanka iyayensu ga mata nan suna ta takaba wallahi ga tsofaffi na mallan suna suna zube suna nan akwai su a nan gurin akwai a zurot nan akwai wasu a na'iba muka je gidajen su mace kuma abun mamaki malam duk gidajen da yau tun da safe zagayen da na yi ta yi kenan muna kai musu taimako wallahi wallahi duk gidajen da muka je gaba ɗaya malam mata ne suka ɗauki nauyin su a nan aka zo aka sauke su a hizba aka sauke su abin da aka yi musu aka ce kowa ya nemi gidan yan uwansa wanda duk kasashen nan suke faɗa duk kasashen da aka kori mutanensu da na kamaru da na nijar da na chadi da yan ina ne da yan ina ne duka in an kai su gwamnatin su take ɗauka ta musu tanti kamar yadda ake a duniya yan gudun hijira tanti ake musu a samu wani daji a gyara musu a musu tanti a rinka kai musu taimakon abinci a sa musu wuta a kawo musu ruwa a kai musu likitoci ana treating ɗinsu har lokacin da abubuwa za su daidaita sannan a yi mai a ainihin mai da su kasashensu amma babu nan sai aka zo aka zube su a wurin yan hizba tunda ya zuba su ne duk in abu ya zo su za a kaiwa sai aka je aka juya hizba aka ce kowa ya nemi gidansu mace ɗaya ta ɗauki mutum arba'in da biyar wata ta ɗauki arba'in wata ta ɗauki sha takwas wata ta duk suna nan duk sai da muka gaisa da su akwai anan shagari kwatas akwai gidaje anan shagari kwatas akwai anan anan anan anan anan cikin sabuwar gandu anan na'ibawa akwai akwai wasu a kurna mutum arba'in mutum tamanin mutum kaza mutum kaza wallahi tallahi malam abun bakin ciki abun tausayi malam so yanzu wannan mutane shine abin da suke sha'awa to wallahi bai gagar ba kai ma dan Najeriya wata ranka tashi ka tafi hijirar to su gwanda su ma yan South Africa suna da inda za su su yi hijirar Najeriya kai yanzu ka tsaya ka gani in ka in ta rikice zaka je kai hijirar ina zaka tafi duk kasashen da suke duk kasashen da suke kewayen namu mun fi su wadata ko ba ka bane ba mun fi su wadata ina za ka je ina za ka je to wannan shine wannan shine fa illar yaƙi shine bala'in yaƙi wallahi yaƙi wanda bai san shi ba yake gayyatar sa Allah kaga mutum ya tafi malam da kuɗinsa da dukiyarsa yanzu shi wannan dattijan nake baku labari yana irga mu yace bai san iya adadin shanun da yake da shi yace shi likita ne ma na shanu yace amma wallahi haka na gudu na basu saboda yanka mutane kashe mutane yanka mutane kashe mutane arnan south africa nan sun ce sai sun kori gaba ɗaya musulmi ko ɗaya ba za su bari ba kuma wallahi malam gwamnatin faransa suke taimakon su to sai wani ya zo ya ce yana mana gayyar yaƙi za a yi yaƙi za a yi yaƙi kawai a bakin su wai kullum wai za a yi yaƙi wai kullum mu yan kudu abinda suke gaya mana wai za a yi yaƙi wai za a yi yaƙi wannan wace irin magana ce wannan kuma kawai ba wanda zai tsawatar musu kawai ba wanda zai ce bai kamata ba wannan abin to kun ga dai yana ta bayyana su waye masu neman tada rikicin a kasar su ne mu ne ake ɗebo shara ana zuba mana mu ne ake ce an kaza amma kuma ga wanda suke neman tada hankalin so a nan gurin abin da nake so na gaya muku yan uwana ba labari na bamu ba don Allah waɗannan yan uwa da suke yi gudun hijira kowannen mu ya duba ya ga me zai taimaka musu ka kadda kai ne yanzu kaddara kai ne yadda kake rikici yanke ka koma wata ƙasa ka je kana neman taimako riga riga da zaka sa kana neman wani ya sa tsohuwa ibaka ka saka tsohon takalmi muka dauka tsohon takalmi a dauki tsohon takalmi a ba mutum ga yana murna da kuma yana da shi ninki ninki so muna neman taimako da suna wannan masallaci ko yan kwamitin masallaci ku karba ku tara ku tara abinda ku tara zai malam Abdullahi magana musa lokaci da suna wannan masallaci tunda a nan cikin sabuwar gandu suke lalle wannan masallaci a matsayinsa na jagora a wannan to ya fitar da wani abu da zai kai waɗannan mutane taimako so mun buɗe a nan kuma a gaya wa malam sannan a tara abban abin da aka fi damuwa da shi abinci sa buƙatar abincin da za su ci wallahi ga yara yimun yimun yimun yimun yan ƙanana yan ƙanana yan ƙanana malam suna cikin wani yanayi wallahi na na'iba wannan ma wasu da muka je muka ce ina waɗannan aka ce sun tafi sai da ruwa saboda ba abin da za su ci sai dai su nemi ruwa fiya wata su rinka zuwa bakin titi suna sayarwa da shi za su nemi abin da za su ci malamin maka magana wanda suka mun mutu ba akwai wanda suka mutu a nan ban maka maganar likita ba duk da muka je babu gidan da aka ce ga likita da aka ware musu yana duba su ba su lafiya haka za gan su malam gaba ɗaya sun yi jimami wannan tsohon cewa ya malam ban san inda matata take ba wasu a cikin suka ce ba san inda iyayen suke ba wata ce ba san inda mijinta yake ba wata sun ce ba san inda ɗanta yake ba wato an fito ne an baje wasu sun yi kamaru wasu sun yi chadi wasu sun tafi ina ne wasu kuma illar ma yanzu malam ba ma hanyar fita ma waɗannan sun fito to sauran ma suna can ma akwai garin da shekaran jiya kawanya aka yi musu kawanya aka kewaye garin ana ta kashewa shi wannan dattijo ya ce an bugo masa waya ake gaya masa a take a familin su an kashe mutum talatin da shida ina gaya muku waɗannan mutanen yan uwanmu ne hausawa ga- da kagan su kagan ka ku iri ɗaya ne hausa suke ranga ɗau muna zuwa muna musu muna muna zuwa ni dai ina zuwa ina shiga ma duk sai suka ce sun sani ya aka suka ce ai muna ganin ka a sunna tv malam kullum wani yaro a cikin su ce ba kai ne mai ahkamul jana'iz ba musulmi masha Allah bayan bayan Allah su ce ai kullum mu- mu muna kallon sunna tv din amma yanzu sun gudu ba su da abin da za su ci ba su abin da za su sha babu suturar da za su ba komai so dan Allah malam wanda yake da kayan da zai kayan sawa mai sutura a wanke a kawo mana sai mu hada za mu je mu kai musu ziyara mu gaishe su iya abin da za mu iya musu kenan wanda suke da alaka ko local government ko gwamnati dan girman Allah ku taimaka musu mai sayo buhun shinkafa dan Allah ya kawo mai gero ya kawo mai dawa ya kawo yanzu yau dinnan mun kai musu huluna mun kai musu wanduna mun kai musu atamfa akwai wanda suka bamu atamfa muka dinka musu akwai waɗanda suka bamu riguna tsofaffi akwai wanda suka bamu sabon yadi muka dinka akwai wanda suka bamu takalma akwai wanda suka bamu menene kaya dai da yawa akwai wanda ya bamu buhun gero akwai wanda ya bamu dawa dawa nan an kai musu buhun gero nan kaga yadda suke murna saboda za su sarrafa ta so dan Allah da sunan wannan majalisi kar ya zama muna taron shirme ne dan Allah zuwa sati mai zuwa ko kafin satin ya da wanda ya mallaki wani abu ya dan kawo wa kwamitin masallaci a ce na ba da taimako ne wa yan uwanmu yan Central Africa da suka yi gudun hijira ina gaya muku wannan abun mu ma zai iya samun mu Allah ya kiyaye so idan mun taimaka Allah zai taimake mu ana buƙatar sutura ana buƙatar kaza da sauransu sannan kuma lalle ne yana da kyau ku ku yi kokari da yanzu sunan masallaci din nan ko da wani ɗalibin ilimi a samu ya rinka zuwa can gidan da suke ko da ɗan karatu a rinka ɗan koya musu samarin dan kar a bar su daɗe kuma a cikin unguwa su zo su shiga wani abu to a samu wanda zai rinka zuwa yana karantar da su in akwai likita da zai iya bada kansa saboda Allah ya je ya bada kansa lambar waya in wani bai da lafiya a buga masa waya zo ya treating din su in magani ne a saya musu ko kuma a sa a saya musu idan mun yi musu wannan mun musu yan uwantaka gaskiya shine abin da ya kamata mu yi. so muna jiran taimakon ku abinci ne sutura ne huluna ne takalma ne kuɗi ne duk abin da za a kawo ko kuma duk abin da aka kawo a rubuta a ta tarawa in kun zo juma'a kuma a daɗa sanarwa juma'a sai mu sa lokaci insha Allah tabaraka wa ta'ala sai mu shiga na gaya muku a cikin unguwan nan ni nan ban taɓa ma shiga wurin nan ba sai yau zurfi wurin nan zurfi zurfi ya isa dan adam so muna fatan Allah ya mana mai kyau ku ya kuri na tsawaita muku saboda hali ne da ake ciki muna fatan Allah ya mana afuwa akwai dan uwa Allah ya masa albarka wannan yana karfafa gwiwa da muke tare da shi a nan ya mana aikin alkhairi ya kamata mu gaya muku yi masa addu'a ya sai mana amplifier a wannan masallaci kudi ya bayar wuri na dukan wuri naira dubu ɗari da ashirin ya ce aje a siyo tafkekiyar amplifier kuma alhamdulillah an je an siyo ta katuwa sauti daga nan malam har iyadu kaji ko ya kawo so Allah ya masa albarka Allah ya saka masa alkhairi kaga wannan duk ci gaba ne to babban abin da ake da bukata kuma yanzu amplifier da ake da ita tafi karfin speakon tunda babba ce za ta iya uku ne speakon kuma so kaga akwai bukatar mu kuma mai mu karo speaker speaker na akwai ta 7500 akwai ta 9000 da wani abu so yana da kyau a kawo mana speaker amma wanda zai siyo kai ya je ya siyo speaker ya siyo china mara kyau in ya kawo bara mu sa ba so a zo a samu injiniyoyin masallaci a tambaye su waɗanne ake so don Allah ya kokari ko kuma tunda mutum ya ɗaya ya ware dubu ɗari da ashirin ya bayar to ku biyu ko uku ba ya ku tara ku sai mana speaker ɗaya ba kai ma ku biyu ko uku ba ya ku sai mana speaker ɗaya ba a kawo speaker kuma a daddaura a yi ta haɗa sunna ina fata kuna fahimta sannan masallacinmu na mata yan hizban mu jami'an tsaro sun duba sun ga akwai wurin da yana da buƙatar haske so muna kira ga 'yan kwamitin masallaci kuma ku je ku dada duba wurin lalle ku samu su haske bai kamata mata suna zaman karatu kuma suna zama cikin duhu ba so ya kamata a je a duba a samu su haske in kuna buƙatar taimako kuma sai ku faɗa daman ku sai dai ku ce a taimaka muku ba za ku taimaka da da da da naku ba ko da yake kuna dan taimaka inji ne baya daukar nauyin ko to muna fatan Allah ubangiji ya bamu inji din shi ma za a samu hankali hankali bidin Allah hankali hankali za a samu Allah ya taimake mu Allah ya mana afuwa Allah ya samu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk